a wannan lokaci da sahabbai suka ga an kai wannan hari a watan rajab wata wanda yake na wata mai harami wanda ba a yaƙi a cikinsa kamar yadda ba a yaƙi a cikin ɗakin ka'aba to sai ya zamto su arna sun yi ta yaɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da abun da yake haramun ne a musulunci ya yi domin ya yaƙe su wannan sai zamo kamar da shi suka fake domin yaƙan da awar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karyata su yake ce mata yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi Allah ya ce kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah ubangiji ya tabbatar da cewa wannan yaƙi da aka yi din lallai yaƙi ne wanda an yi shi ne kuma amma Allah ya yarda da shi ga abubuwan da ya kamata a dudduba. To bayan haka ya faru an kama mutum guda uku wanda suke dukka suna tare da wannan babban arnan shi a amro a alhadarani. Wa'innan arna da aka kama su sai annabi sallam ya ce wa'innan a biya fansansu da fansansu da a yi amfani su kuma a sake su. To shine Allah yake ba da bayani bambancin jihadin annabi. da jihadin wa'inda suke ba tare da manzon Allah ba bambanci ne wanda yake a bayyane yake to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a irin abubuwan da ake yi Allah ya ce wa'inda su suka yi jihadi ta farkin annabi Muhammadu domin kare musulunci domin ɗaukaka kalmar ubangiji ba daidai suke da wa'inda su kuma suke suke yaƙi domin neman duniya ko kuma suke yaƙi domin kare ƙarya da barna ba shi Allah ta mana innal ladina amanu lalle wa'inda suka yi imani suka kasance tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam walladina hajaru da wanda suka yi hijira daga garuruwansu domin lokacin al'amari na zafi zafin shi wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi ta farkin ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce ula'ika yarjuna rahmatallah wa'innan bambancin su da wa'incan su ne su suna yi ne domin tamanin rahaman Allah Ubangiji madaukakin sarki wallahu gafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai musu gafara ko da a ce sun mutu su kuma wa'incan Allah ya gaya mana cewa in takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun idan an soke ku kun ji zafi su ma an soke su sun ji zafi in kun yi raɗaɗi su ma sun ji raɗaɗi amma ko kuma kuna da wani ajiya da Allah ya tanada muku ranar tashin alkiyama wanda da ku same shi albarkacin wannan koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bashi kariya aya na gaba Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani abin da ya shafi yanda ake kafa daula domin dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a cikin tarihinsa akwai shumuliyya idan an ce shimuliya shi dama akwai makami na sufa da suke ce alkullul mutakamil wanda ya ɗauke duniya ya ɗauke komai a cikinsa shine annabi muhammadu to wannan ɗauke komai ɗin har cikin tarihin manzan Allah babu wani abu ɗaya da ya fita kowane annabi idan ka ɗauko shi da ka samu da ka samu cewa ɗa'ifa ne kaɗan ne daga cikin wani abu ya ɗarsana cikin tarihinsa saɓanin annabi Muhammadu. To daga ciki yanzu Allah ya ba mu ayoyi wanda a farko ya fito mana ne ta yadda aka yi mujadala da Yahudawa da su nasara irin ayyukan da suka dinga yi Allah ya dinga karyata su ya dinga tabbatar da maganar manzon Allah. Nan Allah na mana yadda ake ainihin tattaunawa tsakanin ma'aiki da wa'inda suke suna kan karya. To daga baya kuma Allah ya fara kawo mana yadda ake yin ahkam wanda za a yi ta shari'in addini abin da ya shafi azumi yayi ake yi abin da ya shafi aikin hajji yayi ake yi duk mun ji a baya yanda Allah ya bamu labarin watun mul hajja wal umrata lillah abin da ya shafi azumi Allah ya bamu labarin cewa kutiba alaikum siyamu abin da ya shafi kyawawan ayyuka da imani da sauransu Allah ya ga mana laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi har izuwa karshe Allah ya bamu bayani to nan an kafa daula tunda an gama bayanin yaki da yanda za a shirya sojoji da yadda za a shirya makamai da yadda za a bada rai a sadaukar to yanzu tun da an kafa daula abin da ya rage kuma qur'ani ya shiga ba bayani a wannan sura shine zai ɗauki abin da ya shafi rayuwar cikin gida na daula rayuwar cikin gida na daula shine kare hankali kare imani kare lafiya kare mutunci to shi kuma ba zai yiwu ba matukar ana shan giya to shine sahabbai suka zo suka tambayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai aya na baya gabata suka yi tambaya akan abin da ya shafi jinjirin wata to nan ma gashi sun zo suna tambayan manzon Allah akan abin da ya shafi shan giya wanda ruwaya ya tabbata cewa sayyidina Umar ibn al-Khattab shine yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam domin giya ta taka marhaloli a musulunci har kusan marhala guda uku marhala na farko giya ana shanta ana yin abin da ake yi za a sha giya a wannan lokacin ba haramun ba ne wanda ya sha giya a wannan lokacin bai sha haramun ba sai dai a wannan lokacin hukuncin da Allah ya kawai la taqrabu salata wa antum sukara idan ka sha giya kar ka zo sallah saboda kana cikin bugun layi ba za ka zo sallah ba kawai abin da ake so ka tsaya he ka warware ka daina marisa tukunna sai ka zo ka sha giya shi ma dalili ne wasu daga cikin sahabbai wasu sun sha giya aka zo a yi sallah wani ya shige gaba yake maganganu yana layi duk da ruwayan akwai magana akan ruwayar to wannan abin sai ya sa wasu sai suka ɗauki wannan abin suka zo da kadiyar gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin su akwai sayyidina Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yadda da aka zo ya zo ya samu manzon Allah yace ya rasulullahi muna neman hukunci akan giya menene hukuncin giya ya zami shine Allah yake ce mana yas'alunaka anil khamri wal maisir sahabbai da su zo su tambaye ka game da matsalan da ya shafi giya shine alhamru wal maisir da abin da ya shafi cata abin da ya saka cewa giya alhamru a nan ayan giya shine ayan da ya haramta dukkanin wani abu mai shaye-shaye domin giya ba wai wani abu bane bil ayn wanda aka ayyana abin da ake nufi da alhamru kullu ma hamara al kullu ma khamara al aqla duk abin da zai rufe kwakwalwanka ya shafar da kai ka manta wani hali na rayuwanka ko da kwaya ne ko da wiwi ne ko da kunu ne ko da zukon dabino ne ko da jikon aful ne ko da jikon menene in dai zai zama ya bugar sunan shi giya shi yasa aka ce yas'alunaka anil khamri lallai ya rasulullahi za su tambaye ka game da hukuncin giya wal maisiri da hukuncin abin da ya shafi caca wannan abin da ya shafi caca al maisir sun ɗauke shi da ma'anan al yasar wasu kuma suka ce sun ɗauke shi da ma'anan at taysir ana samun kuɗi da tace yanzu yanzu nan mutum zai yi kuɗi to sai suka ɗauke shi a matsayin taisirin riski zai sauƙaƙar ma mutum arziki da wurwuri wurwuri wasu suka ce a an ɗauke shi da ma'anan abu ne wanda yake na haram sai suka auna shi da ma'anan hagu ta yanda zai zama abin da duk ka samu ta fannin hagu ne to shi ma tata abin da ya zama akwai zamba cikinsa da aminci wannan shi ma haramun ne Allah yake cewa ulfihima wannan aya shine marhala na biyu da ayan da take marhala akan giya Allah ya ce qul fihi ma ismun kabirun a cikin giya da abin da ya shafi tata akwai laifi mai girma amma kuma sai Allah ya ce wa manafiqul linnas akwai kuma umfani wa al'umma wannan alfani wa al'umma din dukkanin malamai sun tafi kan cewa umfani ne madi ba umfani bane ma'anawi ma'ana umfani ne na idan mutum ya sayi giya a wannan lokacin zai sayi giya zai sayar kuma zai samu riba wannan kuɗin manafi'a ne zai amfani da shi amma kuma a lokacin ma'ani ne wanda yake madi kawai kai ne ka samu amfanin amma ba zai amfanar da ruhinka ba ba zai amfanar da society ka ba ba zai amfanar da al'umman ka ba to shine Allah yake cewa wa manafi'u linnasi a cikin sa akwai amfani wa mutane sai Allah kuma ya sake bayani wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma kuma laifin fa da ke ciki ya fi girma akan amfanin da ake samu idan an sai giya ko ko idan an sai da giya idan muka koma ruwayan nan na sayyidina Usman ibn Khattab Allah kara masa yadda game da maganan abin da ya shafi giya yana ba da labarin cewa al'umman da suka gabace mu wanda ruwaya ne za a iya daga ta zuwa ga annabi Muhammad saboda kasancewar sahabi idan ya rawaici hadisi akwai yanda akan fahimci hadisin nan ko da ya yi hukufin hadisin iyakansa to akwai nuɗukin da ke ishara kamar abin da ya shafi umarni kamar abin da ya shafi ɗauko labarin al'ummatan da suka gabata wanda ba za a fahimci wannan ba sai da gaibu to malamai sukan fahimci hadisi ne ya zo da hukuncin maukufi amma kuma yana, yana hukuncin yana kan maukufi amma kuma yana hukuncin raf'i yana hukuncin a ɗaga shi zuwa ga annabi amma ya zo a riga na mawkufin hadisi sai da sahabin a kansa ya tsayar to sai na usman yake bada labari a zamanin baya an samu wasu al'umma al'umman nan an halatta suna shan giya to akwai lokacin da aka zo aka haramta musu Allah ya turo musu annabi sai aka samu wani waliyi wanda ana kyautata zaton a zamaninsa babu kaman shi to sai wata karuwa ta ji tana son sa da ta tana son sa sai ta ce to ita yanda za ta yi sai ta ribace shi amma sai ta wani hikima sai ta tura kuyanganta mai mata aiki ta ce ki je ki samu malam wani ko waliyi wani ki roƙe shi ki ce muna faɗa ne ya zo zai mana hukunci shi kuma da aka ba gaya masa saboda irin kankan da kai na bayin Allah da koyi da irin ɗabi'un bayin Allah dama ba su girmama kansu komin kaskantanka da darajanka duk suna ganin ka da girma da ta zo ta ce musu da Allah muna roko halin kaza kaza shiga tsakana da mai gidana in baka ɗauki mataki ba da matsala ka je ka gaya mata hukuncin Allah shi kuma kawai sai ya tashi ya bi wannan ku yarga akan cewa zai je ya raba musu rikici da ya shiga ɗakin farko ku yangan nan ta kulle ya shiga na biyu ta kulle ya shiga na uku har sai da ya gama shiga gidan gaba ɗaya sai ya samu wannan karuwan tana nan a cikin yanayi mara kyau sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce to abu biyu ne ni abu biyu nake neman kai in ma ka yi zina in ma kuma ga jariri ka kashe in ma kuma ka sha giya ya duba ga baki daya ta ce ma zinan ma ta fasa ko kisan kai ko jariri sai ya ce to in haka ne kan ai kisan kai Allah ya haramta irin wannan haramcin kisan kai yana da yawa halhakin ya yi nauyi amma bari in sha giya kawai ya ɗauki giya ya kwankwada bayan ya sha giyan kuma ya zo ya kisan kan bayan ya kisan kan kuma ya aiwatar da suna shi yasa giya babban abu ne Allah ya haramta shi ne saboda hadarinsa malamai suna cewa wai yana daga cikin abin dariya al-Imam tabari yace abin dariya da mashayan giya suke yi sai mutum ya ebo giya ya ɗebo fitsari bayan ya sha giya sai yana kwara fitsarin yana wanke jikinsa yana ce inna Allah ya shibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wai Allah yana son masu tuba shi masa haka yanzu tuba yake tunda na alola fitsarin nan ai yana tsarki ne Allah yana son masu tsarki to wannan dukka irin ɗabi'u ne na giya wanda yana daga cikin dalilai da aka ga cewa haramci ne matukar akwai mashagiya to za a dinga yin barna a ce ban san nayi ba Allah ya tsare mu to shine Allah yake gaya mana cewa ulfihima ismun kabirun a cikin shan giya akwai laifi mai girma wa manafi'u kuma akwai amfani linnasu wa mutane ta yadda za su samu kuɗi wa ismuhuma laifin da ke cikin su akbaru min naf'ihima ya fi tsanani akan amfanin su wannan sayyidina Umar ibn Khattab sai ya sake koma wajen Annabi Muhammadu sai ke cewa ya Rasulullahi mu yanzu kullun a ce mana giya yau mun zo an ce mana a sha an ce amma idan mutum ya sha kar ya je wajen sallah sannan mun sake dawowa an sake ce mana giyan nan ba hukuncin sha ake magana ba yanzu ana son idan mutum ya sha giya ya sani cewa yana da laifi amma kuma bayan laifi yana nan da kuma amfani na al'umma ya ce ya rasulallahi me dai hana ka doka mana ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗaukar mana da hukunci guda ɗaya wanda Allah zai mana akan maganan giya to anan ne Allah ya sake saukar da aya wanda take haramta giya ga baki daya akan cewa lallai da giya da caca wa'innan kayayyaki ne na shedan wanda Allah ya nuna haramcin sa innama yuridu shaytanu wanda shedan yana nufin ya shigar da gaba a cikin zuciyanku wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun nan fa hal antum muntahun malamai sun dauke shi akan cewa istifhami ne takriri ma'ana kawai in tahu abin da Allah yake nufi kenan ku hannu daga yau kar kowa ya sake shan giya a nan ne aka haramta giya wannan sai malamai ilmin nafsi suka ce wannan hukuncin giya yana daga cikin abin da ke ɗaukar da ilimi ga malami idan kai malami ne hanyar isar da ilimi ana son a yi amfani da tadarruji ba a lokaci ɗaya da a ɗauko ilimi duf'atan wahidatan a kwararawa mutum ba sai a ce ya zama malami ko kuma ɗabi'an mutum ba a lokaci ɗaya ake so ya canza ba daga wannan ne sai wannan daga wannan sai wannan wanda haka sai na abdullahi bin abbas yake faɗin cewa manzon allah sallallahu alaihi baya takura su da yawan wa'azi saboda idan an yi wannan sai wannan sai wannan sai wannan to da haka ake samun mutum ya zama mai tarbiyya mai tarbiyyantar da zuciyar mutane allah ka ba mu ikon bin daidai albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake cewa wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al-afw da su sake zuwa su tambaye ka ya rasulullahi malamai kamar yadda kullum muke faɗi suna cewa idan ka ji Allah zai bada bayani bayan yas'alunaka kaga ya kawo fa wanda ya kawo wato yace fa qulil afwa to wannan tambayan gaibu ce ba a yi bane za a yi wa manzon Allah Allah yake gaya wa annabi Muhammadu amma idan kaga babu wannan wato fa da dai jawabi din fa kul kaza to wannan tambayan an riga an yi ne Allah yake gaya wa manzon Allah kuma ga yanda amsanta yake wannan yana da cikin wato ijaz na alqur'ani wanda ake fahimtansa ta hanyar luga na alkur'ani Allah ka ba mu ikon fahimta to Allah yake cewa kulil afwa abinda za ku ciyar da dukiya sahabbai suna neman kowa ya karar da dukiyarsa manzo Allah ce Allah ya ce al'afwa ma'ana abinda yake falalan dukiya ake so mutum ya ciyar ba wai duk dukiyanka za ka ɗeba ka bayar ba abinda baka da bukatansa wannan ne ake so ka karar da shi amma wanda ya zama kai ma kana da bukata to in ba mukamin kai wanka bayar ka kai banka kai kuma da ka tsaya a cikin rana kuma daga nan tawakkalin ka ya fara ɗari Allah ya taimake mu Allah ya ce kazalika yanda muka yi muku bayanin din nan yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yake muku bayanin ayoyi la'allakum tatafakkaruna domin ku samu ku yi tafakkuri ku fahimci hukuncin Ubangiji da kasancewarsa shine ya halicce ku Allah ya taimake mu na fi duniya wal fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama win islahum lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم
Ubangiji madaukakin sarki nan ma duka yana cikin ayoyi da yake mana bayani na hukunce-hukunce a lokacin da aka saukar da ayoyi da Allah subhanahu wata'ala yake faɗin wato kada mutum ya yadda ya ci dukiyan marayu domin wanda suke cin dukiyar marayu Allah ya ce su sani suna cin wuta ne a cikin cikinsu innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah yana haramta cin dukiyar marayu yace duk wanda ya ci dukiyar maraya to ya sa wuta ne a cikin cikinsa kuma sannu a hankali zai babbaka a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu sahabbai da yawa sun ɗauki marayu karkashin su wayannan marayun da suka ɗaɗɗauka ɗin sai kowa ya ji tsoro kasancewar da yawa in mutum ya ɗauki maraya akan ba shi kuɗin yaron yana juya kuɗin kuma ana cin dukiyar to sai suka zo suka ce to tun da an saukar da wannan aya su ba san abin da za su yi ba sai abu ɗaya kowa sai ya kira maraya sai ya sa shi a gefe za a yi masa abincinsa da kuɗinsa in kuma an yi abincin sai ya bar shi ba wanda zai ci ko ya kira marayin ya takura shi sai ya cinye domin in an bari zai lalace ko kuma ya bashi ya lalace to wannan abin shi ne Allah sai yake cewa a kas su ɗauki tsanani wa kansu wannan abin da suka yi ba daidai ba ne ba wa ya naka da su tambaye ka anil yatama game da sha'anin marayu wanda wannan sha'ani na dukiyansu da abin da suka samu dama Allah ya gaya mana fi duniya wal akhirah ku tafakkuri akan ayoyin Allah a nan duniya da lahira wanda mun samu ayoyin tun a baya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wanda har karshe Allah ke cewa la ayatin liqaumin yatafakkarun wanda da su yi tafakkuri to wannan tafakkurin Allah ce fi dunya wal akhirah ku yi tafakkuri a irin na duniya ku yi tafakkuri a lahira to wa'innan su sahabbai sai ya zamto Allah yake ba su tsarin yanda za a yi da dukiyar maraya domin idan aka ce an bari wani dan mugunta ma zai kashe kuɗin marayan kafin marayan girma sai je dinga soyo masa abubuwan da yake so don kuɗin ya lalace in ya girma kuma a tashi a ce babu Allah ya tsare mu Allah ya ce kul islahun lahum khair ku ɗauki dukiyan ku gyara dukiyan ko kuma ku juya dukiyan wannan alkhairi ne ya fi ka bar dukiyan a hannunka kawai kuɗin a yi ta ce har ya ƙare idan mutum yana kasuwanci zai ɗauki dukiyan maraya kuma dukiyan ya juya dukiyar kuma ya amfani da dukiyar sannan kuma ya ci daga cikin dukiyar kuma bai zama ya yi laifi ba abin da yake laifi shine idan zai ci ya ci cin keta ko cin da ya fi na aikinsa amma idan ya zama kai kake juya dukiyar sai ya zamto kuma ɗawainiyar da kai na dukiyan kake ci a cikinsa wannan ya halatta ja'izi ne to Allah ke cewa in tukhaliduhum kuma da za ku yi mu'amala da su ku cuɗanya da su aifa ihwanukum ƴan uwanku ne in ma su zamto ƴan uwanku fiddini ko kuma su zama mawali kuma wanda suke majibintan al'amarinku saka to ƴan uwanku ne ku yi mu'amala da su ku yi mu'amala da abin da shafi dukiyansu matukan akwai aminci wannan Allah ya yarda muku wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslihi Allah ya san me barna akan me neman gyara wani yana nan ya tara dukiyan da shirin zai yi barna da wannan dukiyan zai lalata wani kuma yana nan ya shirya cewa zai gyara dukiyan ne ba zai lalata ba ne don wani ko kasuwancin ake siya ce sai dai in bai niyya ba wani kuma an aje kuma komin ajiyanta zai iya aje wa marayan dukiyan kuma ya ciyar da shi da na jikinsa ko bai cutar da shi ba Allah ka taimake mu walau sha Allahu la'anatakum Allah ce da ya so da ya jefa ku cikin tsananin wuya in ya so ya ce duk marayan da ya bar aka bar shi to wajibi yan uwansa su dauke shi in Allah ya ga dama haifaintin din wani ya ce kanin babansa in ya ga dama ya ce babban wansa in ya ga dama ya ce kawunsa in ya ga dama ya ce wance duk wanda Allah ya dauka kuma sai yayi amma sai Allah yake ce ba haka bane inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne bayi bukatan taimakon ku wajen ya tsaye da wani kuma hakimin gwani ne duk abin da yayi akwai hikima a ciki ma'ana kasancewar mutum ya tashi a maraya yan uwansa sun watsar da shi sun wulakanta shi wannan ba zai hana masa ci gaba ba domin Allah azizun mabuwayi ne ba wanda ya isa itizazi akan girman ubangiji da abin da ya nufa shi yasa zamu gani annabi Muhammadu shine Allah ya fi so fiye da kowa a duniya amma da Allah ya so mahaifin annabi na ciki manzo Allah na ciki wata shida Allah sai ya dauke mahaifin mahaifiyar kuma da ta girma manzo Allah ya shekara shida Allah ya dauke mahaifin ai mahaifiyar sannan kuma wanda ya riki manzon Allah babban annabi Muhammad annabi na shekara sha hudu Allah ya dauke shi kakansa kai wanda kuma ya dauke shi babbansa sai lokacin da annabi yake bukatar sa na shekara kusan arba'in da wani abu sai Allah ya ɗauke wannan babban yana cikin shekara hamsin sallallahu alaihi wasallam da ayi isra'i da miraji sai Allah ya ɗauke babbansa duk wanda zai nuna taimako ma'aiki sai Allah ya mai da su gefe yake cewa ni ne zan tallafe ka ni zan tagaza maka ya rasulullahi wannan yana nuna mana cewa ashe wanda ya dogara da Allah Allah zai iya masa komai ko babu kowa kuma Allah zai ɗaukaki wanda ya so zai kai wanda ya so yanda ya so Allah sana ta'ala ka taimake mu ka ba mu ikon taimakon marayu har ya zamto sun cimma irin burin su da suke so su kai insha Allah a nan nke ga za mu tsaya kafin muna da sabu sadaqallahu alazim to insha Allah a nan za mu tsaya kasancewar ba mu samu an fara abin da wuri ba ga manya-manyan malamai wanda suka hadarce mu wanda dama wannan a takaice muna da sako kaɗan wanda za mu gabatar da godiya da kuma addu'a sannan gabatar da manya-manyan bakinmu wanda suka iso yanzu da wanda suke kan hanya da farko kamar yadda aka sani muna da ɗan takaitaccen nasiha wanda dama shine addini baki ɗaya Allah yana gaya mana wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sannan ubangiji manzo Allah sallallahu yana gaya mana a hadisi sahihi yana cewa addinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim manzo Allah ya ce addini nasiha ne sahabbai suka ce ya rasulullahi nasiha ga wadawa manzo Allah ya ce nasiha ne wanda yake ayi shi don Allah da kuma annabinsa annabi Muhammad kuma a yi da alkur'aninsa daga kuma dukkanin musulmi da kowa da kowa da shugabannin musulmi kowa nasiha ya cancanta a aike masa wannan kai tsaye nasihar da za mu yi takaitacciyar nasiha ce kuma wanda ya shafi imanin mu baki ɗaya kullum ana gaya mana cewa mu tsaya mu yi aikin alkhairi wannan alhamdulillahi wannan reshe ne amma tushe shine imani addinin musulunci musamman a munan mu Najeriya baki daya tun zamanin Shosman bin Fodio da dukkanin masarautar da aka gina su an gina su ne akan abubuwa guda uku na farko duk wanda ka gansa aqidansa ash'ariyi ne wanda bayi wa Allah jiki bayi wa Allah mazauni baya yi ma Allah hannu balle wa Allah baya balle masa kafa ko makyangema duk wanda ka gansa yana tsarkake Allah ne laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir sannan bayan nan kowaye in ka ganshi dan mazhaba ne in ma ka ga yana rike da fahimtar al-Imam Malik wanda shine jumhur kaso 99 da digo tara dukkanin mu Afirka a nan Najeriya abinda muka ginu mun tashi ne akan aqidan nan na kasancewar mu Malikawa Ash'ariyawa sannan kaso na karshe shine duk wanda ka gani sufi ne sufin nan imma ya zamo qadiriyyu dariqati imma ya zamo shaziliyyu dariqati imma sanusiyyu dariqati ko ko ya zamo tijjaniyyu dariqa wanda wa'innan su ne dariku wanda aka san su a tare da mu a nan kasar Najeriya da dukkanin ɗarikun sufaye wannan ana kansu tarbiyyan Shehu Usman bin Fodio da shi ya kafa kowace masarauta da shi aka kafa kowace tafiya to tafiya ya yi tafiya yanzu al'amari ya lalace ta yanda akidu munana wanda da ba a yi su ba a baya yanzu ake samun su dama manzo Allah ya yi ishara a hadisi badal islamu gharib wa sayudu gariban fatuba lil ghuraba manzo Allah ya faɗi cewa addini ya fara bako zai koma bako sai dai bako su gode wa Allah to dalilin abin wato faɗu ba ma'ana farin ciki ga baki kamar albishir ne manzo Allah yake to yanzu aqidan da ya shafi mutane irin aqidan murji'awa ya fara dawowa ana yin shi a ko ina akwai wanda ma suke da fahimtar cewa manzon Allah ba shi ne annabin karshe ba su ma yanzu suna da wani annabin su har suna tinkaho da shi akwai wanda kuma suke ganin cewa su Allah ba wani Allah bai da tasiri akan komai duk abin da ka gani ya koma kanka akwai wanda suke aƙida na kadariyawa wanda suna ganin kai komai ma ka yi ganin daman ka ne wanda yanzu aƙida na al-ibahiyun wanda suke ganin duk abin da kai halal ne ko menene kai ya halatta su aka yada sunan su da cewa su ne yan hakika wanda kalmar hakikan nan kuwa kowa ya sani kalma ce wacce a musulunci sai malamin da ya zamo firman malami shatimi wanda ya zama bujimin malamin da komi ya tsallake shi ake ce masa shekul shari'ati wal haqiqati wanda wannan yasa za ku ga dukkanin jagororinmu za ku ga in ana musu kirari za a ce musu shekul shari'ati wal haqiqati to amma yanzu sai zamo an ɗauko wannan sunan kamar yadda sunan ahlus sunna wal jama'a aka yi amfani da shi sai wanda suke ta'addanci su suke ɗauko sunan su ce mu ne ahlus sunna wal jama'a wal jihad to haka yanzu aka ɗauko sunan hakika ake so a ɓata shi a yi amfani ga wa'inda suke bara gurbi to abu mafi muni shine jingina ma wa'inda suke bari'ai ba laifi bane ka je ka yi wancan abin ka kai ga dama addinin ka ga daman za ka yi to amma babban laifin shine jingina ma wa'inda sun kubuta da wannan abin total kwata kwata da yawa wanda suke da awancewa su almajiran maulan shehu ibrahim ne shi ya koyar da su cewa kar su yi sallah shi ya koyar da su cewa kar su yi azumi shi ya koyar da su cewa kowa da komai ɗaya ne wannan sun yi ƙarya wa shehu radiyallahu anhu shehu radiyallahu anhu bai bar duniya ba sai da ya rubuta sako wanda ana ganin tun shehu na shekara arba'in bai cika arba'in bai wannan sakon wanda risalatul muntaqim yana maganin kowa ya karanta shi kowa ya haddace shi amma daga cikin abin da yake faɗi isnaini laisa minni wala min at-tariqi fi shay'in domin yana cewa mujibuhu al-i'lamu bi anna sunaini laysa minni wala min at-tariqi fi shay'in mutum bi su sani wajibi cewa ba su tare da ni ba tafiya na suke ba ba tafiyan su nake yi ba kuma ba su ma maganan ɗarika kwata kwata ba su kan hanya mafi daidai suna kan son zuciyansu ne majzubun lam yasluk majzubin da bai yi suluki ba nan shi yace majzubi wani ma bai ma san jazbab ba bai ma san ya ake jazbar ba shi dai kawai ya ɗaura kansa ne zama shi majzubi ya zaci an ce majzubi shine kana surutu sur ko kuma an ce majzubi shine kana yawo ba takalmi babu kaza babu kaza ya nada kansa ce shine majzubi ba wannan bane jazba inda wannan ne jazba da ba ga shehu da kwalliya da ado da kyau da cikan gemu da cikan kwarjini da komai yana yi domin koyi da annabi Muhammadu ba domin manzo Allah mai tsafta ne shehu radallahu mai tsafta ne yasa duk shehunan mu masu tsafta ne in ka kalle su ya kaga suna ma kama da dawi tsaban ado saka to mutum yayi kokari ya zamo yayi koyi da su ta hanyar dabi'unsa na suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace in baqiya wa salikul lam yajzub haka wanda ya suluki shi bai jazbab ba bai nemi hanyoyi da ake zuwa a sadu da Allah ba balle ya san Allah shi ya tsaya inda yake yana kallon wannan mujrimi wannan fasiki wannan kaza wannan kaza sai ya zama dan tasha to wannan shi ma bai tare da tafiyan sufanci in baqiya ala halihima in suka tsaya a halin su wa waqafa ala sayrihima suka tsaya irin tafiyan su wannan sako sako ne wanda karshe shehu yake cewa amma man yantasibu ilaina duk wanda yake ce shi yana tare da mu na da'awar tafiyan shi dan dariƙa ne dan faidar maulan mushe ibrahim ne wayar takibu shay'an min mukhalafati shari'a sannan kuma yake hawan wani abu na saba wa shari'an annabi Muhammadu al-mutahharati sharifa wacce take mai tsarki madaukakiya diktihamil muharramati wa tarkil ma'murat ta yanda duk abu na haram zai yi abinda kuma aka ce ayi ba zai yi ba fa ushidu Allah wa ushidukum anni bari'un minhu ina shaida wa Allah ina kuma sanar da ku ba yi da alaka da ni ba ni da alaka da shi Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana haula Allah ka sani ba ni ba wannan abin da suka yi ban umarce su ba falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wannan a takeice sakon shehu kenan ga wanda suke da'awan cewa su almajiran Shehu Ibrahim ne amma suke ja ma musulmi zagi suke ja ma yan tarika zagi suke ja shehunan mu zagi wasu ma daukan nauyin su ake yi a dauki kwangilan su su zo su yi mummunan abu sai a ce ai yan tarika ne ai yan faila ne to duk wanda ya keta alfarman Allah ba kwangilan ka ka dauka ba ko me aka yi Allah sai ya dau mataki akan ka na karshe shine khawarijawa da'awan khawarijanci yayi yawa yanzu khawarijawa manzo Allah ba musufafin su wanda mun sani a cikin hadisi na al'imamu Ali alaihi salam wanda ya faru hadisin Yaman wanda al'imamu Bukhari ya rawaita da wasu marwaita daban-daban sun rawaito Khawarij wanda daga cikinsu ɗaya tashi ya yi wa ma'aiki rashin kunya manzo Allah sallama sayyidina Umar ibn Khattab a wani ruwayan sun ce Khalid ibn Walid wani ya zara takobi akan cewa a kai shi lahira annabi ya ce a bashi manzo Allah ya ce sayakhruju min di'di hadha qaumun daga cikin tsatsan wa'innan abin da yasa nace a bassu akwai wasu mutane da su zo karshen zamani yaqra'una alqur'ana wa la yajawizu hanajarahum da su karanta alqur'ani ba zai wuce makogaron su ba yamraquna min ad-dini kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya thumma la ya'uduna fihi manzo Allah yace fiha za su fita daga cikin takwabi da su bar addini yanda idan ka harba kibiya za ta fita tsirkiyar haka da su bar addinin musulunci kuma ba za su sake dawa cikin wannan addinin ba manzo Allah ya ce yaquluna min qawli khairil bariya duk maganan su zaka suna cewa annabi ya ce annabi ya ce ko kuma yaquluna min qawli khairil bariya manzo Allah dai ya faɗa akwai ruwayan da yazo da akasi ko kuma kaji sun ce maka annabi ya ce ko kuma kaji sun ce maka da su ka maka wannan maganan na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam mai riwaya da ya tashi sifanta su ya kawo sufofinsu suna aski malu gwagwal suna ɗangale wandonsu suna cika gemunsu suna yin kaza suna yin kaza daga cikin sufan manzan Allah da ya bare yake cewa da aka ga cewa suna yuqatiluna ahlal imani suna yakan masu imani ko ahlal islami wa yad'una ubbadal asnani da kuma kaga sun bar masu bautan gumakka to irin wannan daga cikin da a wasu ba su yin wani nasiha ma wani shugaba sai dai zagi idan ka ga mutum mara kunya fitsararre aikinsa na tashanci komi zagi kawai zagi zagi to dama ɗabi'an wa'innan khawarij din ne kuma daga cikin zagin shine a kashe a kashe a kashe a kashe wanda mu abin tsoro a bauchi mun samu kwanan nan an yi wanda ya hau hutba akan dutsen ya hau kan dutsen ya make hankakan kan dutse ya hau ya dinga jan ayoyi a jahilce ya ce a tashi aje a kashe ayoyin nan kuma ya ce ƙur'ani ne ya karantar bayan shi ne bai fahimci alƙur'anin ba wanda dukkanin yanda ya ja sadaran ƙur'ani ga shi na kallon alƙur'ani wallahi bai janta daidai wanda mun ji daga irin yanda aka danna mana karatunsa sai da alfati ka a wancan randar diyar tafsirin sa yake ci wai faki duni jami'an sun mala tanzuruni wai na karanta alƙur'ani sun malatan zuruni wai yana karantawa a waya yana browsing amma yana faɗin cewa ya ayyuhal ladina amanu la tujadilu kuffara ya ayyuhal ladina amanu wa la tujadilu ahlal kitabi wal munafiqina kan izu amma bai iya karantawa ba kuma ga waya ne ke karanta ayoyi na alqur'ani suna nan burjik amma abin mamaki yau din nan sai da ya sake khutba da maganan kiran azib da jini da da'awar cewa shi boka ne duk wanda ya taba shi zai mutu da ba ba da tsoro al'umma da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to wannan abubuwan dama ba sabo bane an jima ana yi an jima ana yin su tun 1997 tun mulkin soja yazo yake wannan abu farkon lokacin da ya dawo daga garuruwan larabawa a wannan lokacin sai ya dawo sai fitsara ya shiga kwakwalwarsa da ya zo a wannan lokacin sai ya zo da sabbin da'awa wa'innan da'awar kuwa a wannan lokacin su ne ya fara su ne da'awan da ya kai ma kowa hari ba wai maganan ɗariƙa ba musulunci gaba ɗaya haram na farko yana da'awa na maganan kisa ta yadda za a yi da'awa da sunan jihadi jihadi jihadi shi yasa ya mai da mutanen gabansa duka suka zama tsagera gaba ɗaya har yau na je na yi ikirarin haka kowa ya zama tsagira a gabansa zai zagi kowa zai ci mutuncin kowa to a wannan lokacin sai malaman su ya fara wazi a gwallaga sai suka gane cewa lallai wannan wa'azin ba inda zai kai su fitina zai ja musu sai suka nemi a kore shi a wannan wajen suka kore shi daga nan ne sai ya bar masallacin gwallaga ya koma wata masallaci da ake ce mata masallacin transformer masallacin transformer nan kuma a wannan lokacin akwai malaman da suke jagorantar masallacin transformer ba shi bane amma sai ya birne su na farko da haramta maganan idan mutum ya sha azumi da gangan ba zai kafara ba sallah ma in ya wuce ka ba za ka bara karama ba maganar rike sanda maganan tsarki da coca cola da alura da coca cola duk irin wayannan fatoyin da ya zo da su karshe abin sai ya zamo sun yi kaka kaka ya tara yan ta'adda karkashin sa da yan daba sai su kuma sai suka janye sai kawai ya yi announcing ɗin cewa ya buɗe juma'a ba umarnin sarki ba umarnin liman ba sanin wani na gaba kuma gashi abin da yake da a wannan ya saba da akidan duk malamai wannan yasa suka garzaya aka ja ka sanarwa sarkin Bauchi a wannan lokacin Alhaji Suleimanu Adamu Allah ya cikan shi da aka same shi sarki yake cewa to tunda abin ya zamo haka ne to abu ɗaya ne a hana shi ya sanar da hukuma a wannan lokacin na soja ba mi boyi a wannan lokacin shi ne aka sanar da shi shi kuma ya umarni ma shugaban tsaro na 'yan sanda na wannan lokacin shi ma ya turo ma dpo an wannan lokacin cspo ne kuma yake cewa ya turo masa na ya zo ya ɗauki mataki a kama wannan tsageren domin abin da yake so ita shanci ne a lokacin aka turo 'yan sanda tun karfe tara na safiya har zuwa karfe sha ɗayan dare sha ɗayan rana kawai sai gashi ya fito suka zo da wasu tsirarun marasa kunya marasa tarbiyya suka fara ƙarya ne ƙarya ne suka fara watsa-watse aka fara harba musu tiyagas aka fara harba tiyagas aka sa aka kamo shi a wannan lokacin aka yi da shi gidan kaso sai aka samu akwai wa'inda dama duk wani shaidananci akwai shaidanu a bayanta suka je suka ce sam su suna ganin abin da yake kai daidai ne a neme shi a zauna da shi wannan lokacin ne aka tara malamai tun daga limamin bauchi na wannan lokacin wanda malam muhammad inuwa jahun sannan aka samu akwai a limamin gwallaga na izalan a wannan lokacin shi kuma lokacin malam ibrahim idris akwai limamin bakin kura nan malam dan dada akwai limamin ajiya wanda ake ce mishi malam maje haji akwai limamin wambai wanda shine imam zubairu sannan kuma akwai mahaifin ma'anan shakado musa sannan a lokacin shehi bayi na aka turo da tahadi a wannan lokacin lokacin da aka zo aka yi zama gaba ɗaya rikide bai san komai ba jahili ne ya yi da awon shi malami ne aka masa tambaya tun tambayan farko a nan kawai fara shi kawai ba a masa adalci ba kuma koma yaya ne zai je abin da yake so ƙarshe dai malamai suka zaunar da shi aka gaya wa sarki wannan jahili ne tisiyan da aka masa bai iya amsa komai ba to da ke lokacin mulkin suna da tsanani suka ɗauki kwakwaran mataki bayan an fara zuwa ya daina yin wa'innan abubuwan suka yi zama suka san yadda suka yi to daga baya kamar 2001 sai ya koma zagin iyayen annabi muhammadu wanda wannan zagin iyayen annabi muhammadu ne da ya yi a lokacin bayan an yi wannan zaman akwai sayyidi ahmad dan maulana mashak bayar usman bauchi ya je ya same shi sun yi zama akan allah na sama tun da aka yi zaman bai sake komawa ba domin tun da aka yi zaman kawai ya dinga buya da ya ji an ce gashi nan zai gudu har ya zaman ya fito gara ta kama shi sai ya gudu wanda har yanzu muna bin shi bashin in dai da gaske da awarsa na akida ne to mun bashi goran gayyata ko yau ko gobe ya fito a tattauna kan akida amma da ke akidarsa gurɓatacciya ce ya san ta ƙarya ce sai dai zage-zage da munafinci to wannan ya tsaya akan dutse a nan zai kare hankaka ba abin da za a fahimce shi in kuma tashanci ne akwai 'yan tashan da suna tare da shi suna yi tare da shi zai je kare a can amma maganan ilimi ba nasa bane ba fannin sa bane ba layin sa bane to kwanan nan a lokacin kai 2001 bayan an yi wannan zaman shekara hudu kenan ya fito da da'awan zagin iyayen annabi Muhammadu wanda a lokacin aka yi tambaya wa mahaifin Maulana Mushak Ado Musa a wannan lokacin me an ce iyayen annabi suna wuta yanda ka ji an faɗa wanda ya karanta tambayan yana nan da rai Alhaji Suleiman yana nan da rai ya fashe da kuka yake cewa ina ma da bai ji wannan maganan ba wanda ya faɗi wannan maganan tsinanne ne duk wanda ya soki iyayen annabi Muhammadu tsinanne ne domin abun san yayi muni ya soki iyayen annabi Muhammadu to wannan kalmar sukan iyayen annabin to fa har yau fa da ita ke tunkahu na sa tsoho kuka yau in ka ji hudubar wai huduba wanda suke sallah wajen naka rasa musulmai ne masu hankali kuma haukata ne zaki zaki yanda ka san ba ba ka tafe ko ko dai ka tafa ma an ce kabila ne ko ba ma guje ya san ba ma guje dama kawai shi wanda ba musulmi bane zagi yanda ka san ba ma guje yanda yake zagin waliyan Allah yanzu ku duba irin shekarun da Allah ya wa shehi da Qur'ani da Allah ya bashi da hidimar da ya tsaya wa addini ku duba irin abin da yi musu wa'innan dukkanin waliyan Allah amma idan ya ɗauko zagin wallahi zaka ce wannan yana zagin ɗan uwansa yan bariki ne amma kuma ni ban damu ba dan da naji na so in ji zafi amma sanin asali ba a damuwa in ka san mutum da asalinsa in ka san asalin mutum to karka damu domin abin da yasa wai yau daga cikin jahilcin da yake yi wai yana zagin qur'ani ne me yasa bayan da zai yi ya soke mu sai ya taɓa shehi to ya taɓa shehin kuma shine ya zagi alqur'ani an ce kai mahaddacin qur'ani ne to dama mahaddacin qur'anin ma ai dama Allah bai son su wai da yawan su da yawan su ma in ka da ya kama sai wani a ciki jahili ko baki bai iya zaba wani a wajen sai ce ai malam ga hadisi yace yawa ga hadisi manzon Allah ya ce wallahi manzon Allah ya ce me annabi ya ce ga ya musu muji annabi ya ce wai sai a tifi akirin zamani qurra'una qurra'una fasaquna ne ko menene sai ya gane hadisin nan ba hadisi bane dan larabcin ba ta ba sai ya ce oh auka ma kala auka ma kala haka yake auka ma kala kun ji da hadisin da ya da sai wani sai sake sai wani ya ce akara kallah ga aya ya ce yawa ga aya akara kallah Allah ya ce ai ai ma da ma an kakkasa sa Qur'ani ai an kasa su sun ma'aurasna alkitabal ladzi nastafaina ce daya sun ma'aurasna alkitabal ladzi nastafaina daya daya wai wai me dayan wai kun fahimci dayan to ba an ce Allah ya kakkasa ba to wai nastafai nan ɗaya ce wanda jahili nastafai na duka ne sun ma'aurat na kitab allazi nastafai na duka kenan fa minhum shine an bara ɗaya zalimun li nafsihi ɗaya kenan wa minhum muktasidin bi kenan sai ce wa minhum muktasidin muktasidin wallahi muktasidin wa minhum sabiqun bil khairati shine na uku bi iznillah kuma ko kai mahaukaci ne ka san dai shi yana cikin sabiqun bil khairati ya karantar ya yi abin da yi saka wannan abin da yake kai na zagin bayan Allah ni ina kira ma yan uwa kowa ya haƙuri ku kwantar da hankalinku idan dan dan da ba a san asalinsa ba ya zo ya samu shehunanku yana sirfanan su da zagi wallahi ku yi dariya ai ya nuna cewa ku ƴaƴa ne dan har yana cewa shehi ya kyankyashe wasu yara wasu menene wasu yara wanda su suke ta zage-zage kaza kaza kaza wallahi mu bamu yadda ba kaza kaza kaza kaza bamu yadda ba mu ma za mu kyankashe yan tasha muna da su muna da yan tasha to ku kuke da yan tasha mu a nan makaranta muke kuma kullum muna faɗi gidajen mu akwai manya ba he mun je ga irin maganar mulan mu shebar su man boci ba ko kuma yau magana da ke cewa wai a taso malam a kabari a taso shi kado masa a kabari kaza kaza kaza to a taso shi a kabari za mu yi kaza za mu yi kaza to wallahi alhamdulillah a yanzu anan in mun duba ba he mun je ga maganan iyayenmu shehunan mu ba mu muna da manya nan ma kawai in mun duba aka baka ce ga khalifa ya san cewa fuskarsa kawai idan ya gani ya san cewa babu wasa shi da ma gidansu babu manya ba tarbiyya shi yasa yake haka wanda ka san asalinsa bai kamata ka damu ba Allah ya taimake mu a nan ina ga za mu tsaya saboda ba zan yi magana ya tsayi ba na san akwai sakon da ban cika ba dan shuwab fati zai kawo mana karashin sa shek jerima na san yana hanya amma kafin nan da mu ji jawabi daga bakin khalifa da kuma akwai eh bismillah akwai akwai mai martaba wanda sarkin rishi alhaji dr bashir wanda shi ma yana tare da mu a wannan waje sannan akwai sai dai imam musa alhadi wanda shi ma yana tare da mu a nan waje akwai barista ah, Sai- said muhammad al-fatih yana tare da mu a wannan waje da kuma hukuman gidan rediyon albarka rediyo malam ibrahim suyito wanda shi ma kullum yana kokari wajen tsayar da irin wa'annan abubuwa da hidima wa wannan alkur'ani yana tare da mu a wannan waje da su saidi muhammad nasir da manya-manyan ƙura'ai wanda suka zo daga zawiyar maulan mu shakdar usman bauchi da wanda suka zo daga zawiyar maulan mu shehu aminu bakin kora da wanda suka zo daga zawiyar maulan mu shehu aliyu tsafi maulanmu shehu muhammadu bajoga sheikh aliyu bare-bare wanda ban isan kididdige kowa da kowa ba ga khalifa kar ya zama na yi su an taladabi wanda zai gabatar mana da jawabi allah shaka
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم آه، كمان يندى muka sani ko kuma abin da ya gabata na karatuttuka da ake yi har ya kai mu zuwa wannan rana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kirki kuma babban abin Allah ya kai ladan ga shi mahaifinmu wato a sha'adu Musa Allah ya jaddada mishi rahama kuma wannan wato maganganu da aka yi ko da yake dama duk mutumin da bayi da shehu to shaidan shine shehinsa kuma duk mutumin da baya san mutunci ba to ai kowa yana ganin shi bayi da mutunci saboda haka bayan da da yi mutumin da ya tashi shi be a tashi ya tashi kuma a ce rana ɗaya kawai zai canja ya zamo a mutumin kirki bayan da zai yiwu haka kuma ko shi shehu lokacin da yake da rai lokacin da aka zo ma aka yi fara maganan cewa an kira ga wasu sun zo suna maganan boko haram ya ce to alhamdulillahi wa'anda da suke ce kaza kaza su suka kirkiri wa'annan su suka kinkishe shi shi kuma a saninsa tun ran da ma ake maganan cewa ga wai wani ya ce iyayen manzan Allah kaza ya san bala'in da da su zo Najeriya sun fi wannan wallahi sai da ya faɗi wannan aka ce to menene za a yi musu ya ce to abin da da musu kenan tun da aka bar waɗanda suka faɗi abin da ya fi muni ba musu komai ba to wannan maganan a ce waɗannan a musu wani abu ya shige tunani tun da abin da ya kamata waɗanda suka fara tun farko kafin su kai kyankyashe waɗannan da su aka dake to amma sai ba yi wannan ba to kuma don Ah, idan gara ta yi fuffuke ka gani menene in ta tashin ma ta faɗi inda ta faɗin ta lalace to dama lalatattu ne sai suka kirkiri wasu wanda suka fi su lalacewa saboda haka muna roƙon 'yan uwa a ƙara haƙuri kuma dama shi mutumin kirki ba san shi da hali na wan- na tashanci ba don dan tasha shi ne aka san shi da wannan munanan azabiya saboda haka muna ba ma 'yan uwa hakuri kuma Allah ya kara ma su wayannan zakakumin matasanmu hazaka da juriya Allah kuma ya kara kiyaye mana su Allah ya ɗaukaka su wayannan 'yan tashan kuma Allah ya mana maganinsu kamar yadda dama ba su da asalin Allah kuma ya ƙara wargaza su don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam don abin da zai shafi darajar ma'aiki to ai ya wuce abin da da yi hakuri to saboda haka Allah ya ɗaiɗaita lamarinsu dukkan abin da suka tara Allah ya watsar da shi abin da suke nufin tarawan ma Allah ya watsar da shi duk abin da suke kiyaye Allah ya Allah ya wargaza shi don alfarma annabi muna roƙon duk wanda suka zo nan lafiya Allah mai da su lafiya kuma Allah ya saka kowa da alheri Allah ya kara mana kusurci ga sayidina rasulullah yayanmu ma Allah ya kara musu kusaci don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah shi Allah ya saka
alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi muna yin addu'a musamman khalifa Musa Shehi bare-bare Allah kara masa lafiya mulan mu shek bayar su goce Allah kara masa lafiya ya dawo da su gida lafiya albarkan annabi Muhammadu albarkan alkur'ani sannan kuma da sauran shehunanmu shehu malam gambo su shiwu malam na ta'ala Allah gafarta masa shiwu malam buba bayan bata shiwu malam hassan dajin shiwu malam aminu malam goje shehu aliyu tsafe da su shehu shehun gwarando Allah saka mu kowa da alkhairi wanda muka ambaci sunansu da wanda ba mu samu mun faɗa ba duka mun haɗi insha Allahu za mu je ga shaidi abul fatihi kafin nan to za mu je ga kuma wanmu saidi muhammadu rabe wanda yana tare da mu wanda shi ma yana zaune a wannan waje yanzu nake kula da zaman shi a wannan waje da sai saidi ali duka suna tare da mu a wannan waje da su saidi ahmad wanda ya karbe mu a tafsiri bayan bamu nan a wannan waje to allah ya saka alkhairi insha allah imam da ka mana malam musa za ka dan mana jawabi kafin nan sai mu je ga sarki insha allah eh minti biyu duka saboda akwai malamai minti biyu insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة السلام عليكم da ban so in ce komai ba saboda ganin tunda a wajen akwai manya kuma ga khalifa ya gabata ban so in ce komai ba to amma tunda shi khalifan ya yi umarni bisa kwan kuma abin da aka nema in ce to zan yi magana a bisa kan izini da aka baya a gaskiya karatu da dama ya gabata game da irin wannan hali na rashin mutunci da kuma jahilci da ake gwada a irin wannan gari na boci kamar yadda ɗanwa a sayid nasir ya yi magana kan wannan cewa ba malami ba ne tabbas ba malami ba ne mu mu shaidu haka ne don ina jin bayan lokacin da a sayyid ahmad ɗan maulan mu shek ahir ya same shi suka yi wannan mukabalan a masallaci ɗaya daga cikin matakai da ya kama na gudu ɗin shine ni da kaina na je na same shi akan musa rana bai yadda muka yi a cikin jama'ansa ba sai ya ce sai dai a yi a falansa saboda a lokacin tun a lokacin suka fara harin masallacin malam da irin fitintunu daban-daban kuma saboda jahilci wanda suka turo ya harin masallacin malam a wajen a sayyid rabiu yake dokan iziya a lokacin ba mantawa amma ya zo ya bude sahihul buhari yana so ya gwada mana ba san buhari ba a lokacin a gaban hukuma na mafita da shi su fasa to amma saboda mutane jahilci ake isar musu da sunan ilimi mutane sun zama to ba su neman ilimi sai jahilci eh daman malamai sun ce
fa iza tazanna fil wuhadi bi annahu fawqa al masajid fa zaka jiddu murashid dukkan wanda yake kasan dutse yayin zaton cewa shine sama kamar yadda yanzu ya tsale a wancan dutsen to in kana neman tsantsan makareci ka neme shi a bangaren ilimi makareci ne jahili ne bai san komai ba amma da yake yan tasha yan uwansa yake tarawa su sun dauke shi malami ne su kuma gwamnati kamar yadda koyaushe abin da ake musu shine barazana da jama'a komi a ce za a yi alƙunus wanda alƙunusun nan a wajen manzon Allah sa sallan alheri ne ma addu'a ce amma saboda mutane daga an ce za a yi alƙunutu sai mutum ya ji jikin shi haɗuwar ruwa yana ganin kamar wata shari ce ita kuwa alƙunutu ma alheri ne addu'a ce to saboda haka ɗaliban ilimi abin da muke so ku da zagi damtse ku kusanci malamanku duk abin da za ku yi ku yi shi akan ilimi in mutum ya ce ga jahilci ku ta buɗe littafi karanta mu haka malam ya tarbiyyatar da mu a cikin karatu muka san shi muka tashi muka gan shi tun kafin ma a haife mu kuma har lokacin da malam ya koma ranan ina jin shine ranar da zamu bar nan gidan ko malam daga ciki ya saukar da muktasar halil a gidan nan wanda suka yi karatun ƙarshe a wajensa su malam ahmad suna ciki to saboda haka Allah ya saka malam da alheri kuma Allah ya Allah dukkan wani abu da yi na tarbiya da ilimi da ya nema a ci gaba da watsawa bayan shi to Allah ka dafa mana su a sayyid nasir wanda su ne tun malam yana raye ya nuna a bisa kan magana to Allah ya dada dafa musu ya taimake su kuma khalifa a matsayinsa na babba a na biyayya in Allah ya da biyayya za mu ci gaba da masa biyayya ba tare da sabawa ba albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkan alqur'ani ba tare da na tsawaita ba ba dan tsawaita magana ba saboda haka dukkan wanda suka zo wanda suke halarci a nan muke ganin su a ciki da wanda suke halarci cikin ruhi da kuma mala'iku na rahama wanda Allah mazala sa sanan yace muddin ana karatun littafin Allah da su cewaye kuma da rahama zai ta sauka to Allah ya hada mu da su cikin alheri albarkan manzo Allah sa sa alhamdulillah
to alhamdulillah insha Allah za mu ba wa sarki Dr. Bashir ya dan gabatar mana jawabin godiya kafin nan sai mu ci gaba da kuma gabatar da sai da abul fati asani attijani insha Allah na'am ranka yadi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalatu wasalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabi wa sallim a godiya tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake dawo da mu wannan wuri ranar katama wato ranar da za mu rufe wannan tafsiri na bana a wannan gida allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan niyyarmu da kuma ladan da ya shafi alfarma na alkur'ani mai girma domin abinda za a girba yau din nan ba karami ba ne ba karami ba ne kuma gashi a cikin wata ne mai girma saboda haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karba ayyukanmu ya kuma ba mu natija a cikin shi bayanin da ni dama ba na dogon bayani sosai sosai jiya da hekarar jiya da na zo sai mala ya dan ban dama dai na dan na dan yi nasiha ko ba ma zan ce ma nasiha ba na dan yi dan dai gajeren jawabi dai to alhamdulillahi a wannan dan jawabi wani ya yi editing ya ɗan sa shi a youtube sai na bi sai na ga comments da aka yi ta yi a kai shi an yi comments san ishirin da wani abu to sai to ni kawai zan yi magana akan comment guda biyu ne shine kawai ɗaya dai na san ina tsammanin ko ɗan hakika ne yayi ɗaya kuma ɗan izala ne. eh shi wanda yake ai su sun daɗe da barin tijjaniya tijjaniya ba inda za ta je kaza kaza kaza ina tsammanin ɗan hakika ne dan na ɗan yi maganar su to kuma ba su jin daɗin an yi maganar su alal gaskiya alal misali in a kowane yake da wani tunani na hakika ya fi ne dan kaɗi tsaban gaskiya a kansu mutanen rege ne kawai ina fata an gane so saboda haka a, kuskuren da ake yi kenan yanzu ka gani izala suna jin daɗin su fa ba kaɗan ba eh suna mugun jin daɗin su saboda suna amfani da su su ci mutuncin mutane to wannan kenan to a, su ma ba zan yi musu wani raddi ba saboda na san matsayinsu yawa sai kuma yan izala sun dan yi comment akan maganan shak abubakar gumi na ga wani ya dan comment akai ya yi wani dan comment akai ni abin da na faɗa akan maganan shak abubakar gumi na yi magana cewa ba ba duk wani tu ba su samu kowa ba sai yan ɗariku shi dai shek ɗaya ba a magana dama tsohon soja ne kuma da aka zo yana sojansa yana yana abin da ya faru shine an ɗauke shi ne a sojan wani yayi liman ba wai sojan bindiga ne ya iya harbi yayi waye a shi wai yayi limanci ne to wannan kenan to shi ma ba zan yi wani dogon bayani a kansu ba abin da yasa na ce shirginsa saboda ga dai malamansa ba za ka bar abin da malamanka suke yi ka zo kuma ka ce malamanka ma kafirai bane to wannan ai ya zama abun da bankwalo ke wanda suka karanta da kai ka zo ka kafirta su lokaci ku dan yi hakuri ina saurayin da har ila yau Sama'ila Idris ya zo yana karatu a yan taya wani guri da ake ce masa yan gwangwan a Jos a 1980 kenan ni na je yaya na ya rike hannuna mun je wurin to abin tun na karami ma ni nake to wannan ayi maganan banza ne a gurin ake maganan a dauki nono ko a sai nono a kai uwa ina fata an gane ina yaro amma nace wannan haukan fa ina malami ya ce a rika dauka da wai a mayar ma uwarsa yare mayar ma uwa ka mayar da kuma mayar da iyayen ku mata to irin wani abubuwan ne ko mara hankali ko wanda bai karatu ba zai gane kurakuran abun to wannan shine saboda haka ni dama kullun nasiha na shine yan uwa dan Allah da Annabi a zagi saboda a daina bar yin irin halaye irin namu na dadin nan yawa a zagi a kwato jama'a domin an sake ne har ya zamanto fajiran mutane suna ta amfani da kawaicin mun nan suna cutar da jama'a wannan shine gaskiyar magana yawa to ina ganin ba wani abin da zan kara insha Allah ta'ala saboda lokaci ya
Allah saka alkhairi mun saurari sarki daidai da zamani kenan gashi malami gashi dakta kuma dan boko Allah saka alkhairi kuma sarki ne eh akran kula shaloti fili naka ne eh waje ya dan yi sanyi ne saboda asa ganin fuskan su kalifa ya sa jikin mu duka ya dan mutu wallahi tallahi wallahi ya sa amma isar da sako
kaɗan kaɗan insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الواد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم kafin shakabul fati ya karasa akwai goron sallah na musamman wayannan duka kamar dai shafan kai ne akwai goron sallah na musamman
ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن القطب المختوم والبرزخ المحمدي المعلوم مولانا السيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سره على التحقيق بلا نزاع مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى bayan haka mai girma shugabanmu a alkhalifatul am na wannan babban zawiya na maulanmu a sheikh ado musa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa allahu sirrahu alkarim wa wasa mudkhalahu wa adkhalahu fasiha jannatihi a bayan godiya ta musamman zuwa ga khalifa sannan kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga shi babban dan uwa masoyi jarimi sadaukin gaske a sheikh muhammadu nasir nasiru sunnati wal islami wal faidati wal tariqati bi ahli sunnati ko bi sunnati wanda alhamdulillah shi shewa nasir a ko babu komai a aboki ne na nasiruddin al-albani wanda a abokinsa ne wanda sai dai illa iyaka bambancinsu ɗaya shi shewa nasir yana da malami tun daga kan mahaifi zuwa abin da ya kasa zai ta lissafo ma ijazozi na malamai daban-daban da yake da su amma shi kuma wancan baturan tun da ya bar albaniya daga gyaran agogo ya koma malamin hadisi har yau tambaya ɗaya shawan nasir ya yi ina malamin nasiruddin albani amma wannan tambaya ta tsaya a wuya wannan ya taso kamar shehu nasiruddin albani malamin duniya an yadda malami ne ya rubuta kaza ya yi awa ɗaya yana surutu daga ƙarshe kana jiran ka ji malamin sai ya ce to ko bayi da malami dai malami ne wannan wannan shine shedan kenan shedan kun haka shedan yake eh shedan saboda babban abin da ya batar da shedan billahi allazi la ilaha illa huwa shine rashin malami da ya rasa malami sai ya zama batacce to alhamdulillah muna cikin gabatarwa ga dan uwa show Junaidi yazo eh jundun min junudillahi junaiduna tariquhu muqawwam da sauran yan uwa waɗanda zan iya cewa na shigar da su musamman yayin mu na shigar da su cikin gaisuwar da na yi wa mai girma khalifa kuma alhamdulillahi ko babu komai wanda muke zawiyar dan shi yana kwance yana jin yana kuma jin abin da yake faruwa kuma alhamdulillah ba su tafi ba sai da suka bar mu da albarkan su ya lullube mu ta yin zamana albarkan nan ya mana ado mun shiga cikin tanderinsa sannan kuma ya zama kwantsan a idan makiya ka gama zagin ka ga gama hasadan ka kana zuwa zaka same mu insha Allah mun fake cikin kariyar Allah da ina ya da albarkan waɗannan bayin Allah to alhamdulillah ba tare da na tsawaita ba a ga mai martaba sarki ina mika gaisuwa da bashir a na ji daɗin da khalifa ya tashi na ji daɗi kun san da na zo na ga khalifa tsakani da allah wallahi na ɗan jikina ya yi relax kun san mu alhamdulillahi ba a koya mana tasha da tashanci ba to amma akwai mutanen da idan sun zo sometimes ba sa jin yaren Allah da manzan Allah idan ka zo sai ka dan canza harce ka yi musu cakulkuli don su gane kana ganin su to irin waɗannan bayin Allah su ba dan muna so ba ba dan irin tarbiyyar da aka yi mana ba ba dan abin da aka koya mana ba saboda kowa ya kalli gidanmu zai ga wannan irin gidajenmu nan gidaje ne na annabta billahi allazi la ilaha illa huwa sirrin annabta irin gidajenmu suke ku lura tun daga zirin farko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana tafiya zaka ga wani abu ya zo bayan manzo Allah sunansa khilafa khalifanci za a ce maka sayyidina abubakar bayansa sayyidina umaru bayansa sayyidina usmanu bayansa sayyidina ali bayansu bayansu sahabbai har suka zo zaka ji duk gurin da ka je gida ka ji ana maganan khalifanci to ka tabbatar gidan alullahi ne amma su waɗancan yan hannun hagu kun taba jin suna maganan khalifanci saboda me ba tsarin su bane dan haka idan ka kalli shugabannin su rumus din su gaba daya sai ka ga daga wanda ya zamana ya gama gorancinsa ya mutu an ɗora shi a bayan jaki bai yi aure ba irin ibnu taymiya haka ya mutu ba aure ballantana ya samu magaji in an zo an ce maka usaiminu ina khalifansa babu ina khalifan albani ina khalifan bimbazu ba su da khalifofi faƙoti'a dabirul qaumin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin inna shani aka huwal abtar Allah ya yanke bayan su amma mu yanzu ka lura nan gidan dan a nuna maka abin zai ta tasalsuli kuma har ila yawmil qiyamati in zaka zo nan gidan daga nan har tashin kiyama sai an ce maka ga khalifa akwai wanda yake daure da Allah ya ɗaura sirrin gidan a kafaɗansa yana tafiya saura suna bi a baya to duk gidajenmu in ka je gidajen shehunan mu tafi in ba shehin sai an ce maka ga khalifansa saboda wannan sirri na annabta da Allah ya gadar yake wanzuwa a cikin mu to alhamdulillah kamar yadda kuka sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfafi annabi da irin su Sayyidina Abubakar haka ne sannan kuma Allah ya jarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam da irin su Abu Jahal da irin su Al-Walid ibn al-Mughira da irin waɗansu waɗansu su waɗansu su kafirai suna nan wanda sun kawo hari wa wannan harka ta annabi Muhammadu to wannan sha'ani na bayin Allah shi ma haka yake tafiya Allah ya karfafi shehunanmu nan da manya-manyan muridai sadiƙai waɗanda za su iya ɗaukar ransu su bayar don kare alfarman wannan kowane irin shi inda shehin su ne bazalun nafsa wan nafisa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum sun yadda su tafi akan haka sannan kuma Allah ya jarrabi waɗannan shehunan namu da fajirai fasikai daga cikinsu akwai irin hankakan kan dutse na dutsen tanshi haka Allah haka Allah yake tafiyansa yadda Allah ya jarraba annabi haka su ma shaunan nan domin in ba su yi haka ba ba su zamanto al ulama warasatul anbiya din ba kenan in ka zamanto shi kuma in an ce kai magaji ne to wa alal warisi mislu zalik abinda duk aka yi wa wanda ka gada to kai ma an zo kanka kai ma sai an maka abinda aka yi wa annabi cewan sahirun majnunun kazzabun wallahi waɗannan fajiran in ba su yi wa shehunan nan namu ba to za mu yi tantama akan gado na sirri na annabi Muhammadu da shehunan nan namu suka yi to alhamdulillah kamar yadda kuka sani kar na ƙara tsawaitawa maganar da take akwai ɗazumin kalli hudu ba shi wannan bawan Allah ɗazu kun ji shi Muhammad Nasir maganan da ya fara mutum kana da awan kai malami ne amma abin da kai ci ba ka iya jan aya sai dai idan mabiyanka in ka zo wata aya ce ce ka joni ya ce ƙala sai ce ƙala wani ma sai ce alhamdulillah sai ce alhamdulillah sai mabiyanka sun ja maka ayar in sun bata ka bata kawai ka zaman to guziya wa ma ana illa min guziyati in gawat inna lillahi lil rashid wa inna ilaihi rajiun wa ma ana illa min guziyati in gawat gawaitu wa in tarshid guziyati arshidi haka fa yake in sun bata bata dan haka da wani yazo yace wai yana kushe da me zai kushe maulan mu shaidar Usman Bauchi sai ya kushe shi da alqur'ani qur'anin naka ma qur'ani mana nawa ne ma haddata alqur'ani masu batattu da ya tashi kuma sai ya jawo ayar da take tsarkake dukkan mahaddata alqur'ani da ita kuma yake batar da mahaddata alqur'ani aya kuma da yaban mahaddata alqur'ani fa take summa awrasna alkitaba allazi nastafaina ko istafaina min ibadina muka gadar da littafin mu ga bayin da muka zabe su sai Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa kun ji daya to shi sai ya fara lissafin daga istafaina to daga nan lissafin ya fara gurungun ɗimi wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai yan tsaka tsakiya taba kiɗi taba karatu sai Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga ciki akwai kuma wanda yake sabiqun bil khairati amma shi ma sabiqun bil khairati karka dauka wayansa ne ya kai shi sai Allah ya ce bi iznillah da izinin Allah amma da zalimun li nafsihi din da muqtasidun din da sabiqun bil khairati Allah ya ce jannatu adinin yadkhulunaha dukkan su aljanna za su shiga duka fa Allah ya ce jannatu adinin yadkhulunaha kai kuma ka dauko ka dauko kana maganan ana maganan mahaddata alqur'ani kai kuma ka dauko kana kusha ni ma ina da ya mahaddata alqur'ani ina to in haka ne kai ma me saka faɗa in alqur'ani ba abun ado bane wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa a ranar lahira za a taso mahaddacin alqur'ani a kira iyayensa a yi mai ado manzo Allah ya ce ku duba a sashi akan mimbari na haske kuma abin da duk Allah ya faɗa din nan gaskiya ne in dai kana haddan alqur'anin nan yadda mulamu shida Usman Bauchi ya faɗa Allah baya sa qur'anin sa cikin najasa Allah ya faɗa ya ce minhum zalimun li nafsi amma daga ƙarshe dai ya ce jannatu adinin za su shiga aljanna to fa a lokacin ayi ya kasa kawowa ya ja daidai sannan kuma mutumin da kake da'awar malinta wai shi ne ya zo yake abin mamaki abin mamaki yana cewa faƙi duni jami'an sun la tanzuruni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la tanzuruni ya ayyuhal ladina amanu wa la tujadilu ya alladhina amanu wa la tujadilu ahlal kitabi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan ba ya asara ba to babban matsalar da muke ciki yanzu shi wannan da ce dattan shin nan na kiwon aladu ne da ya fi mana sauki amma dakta da sunan addini ya dinga irin wannan in kun ji zagi musamman da ni da shawamman nasir zagin da ya yi mana ɗazu zagi na rashin albarka ni har na dinga mamaki kuma yana cewa in yan tasha ne ga su nan mun tana da to alhamdulillah mun yi zaranda mu mu mu babu komai mu ba mu ba mu tanadi yan tasha ba kuma ba a koya mana tashanci ba ka zo gidajen mu ka gani daga karatun alqur'ani sai karatun littattafai sai karatun sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai muna gaya maka wallahi tallahi wannan muna faɗa ba dan alfahari ba muna faɗa ta haddusan bi ni'matillahi wala fakhra wallahi tallahi ka ji da kyau kai ba abokin maganan mu bane baka kai kai magana kai in ba larura ba mu tanka maka saboda mustawan mu alal idlaki ba dai bane ballantana ka ce ka tanadi wawaye wawayen ka kwaya daya in ka tanaje su dan su fillo maka kan mutane su kashe mutane wannan na'am wannan ba tarbiyyar mu bane kamar yadda kuka sani dama wannan da kuke ganin idansa ku lura duk take-taken shekau haka ya fara wallahi tallahi shekau haka ya fara shekau haka ya fara don haka za ku ga da su da mutanen shekau gaba ɗaya sun ɗinki za ku ga shi shekau muhammad yusuf da ya tashi ya gina markas sai ya gina masallaci sunan masallacin me sunansa masjid ibn taymiya masallacin ibn taymiya kai hankakan kan dutse waye shugabanka ibn taymiya ka gane muhammad yusuf in yana magana zai ce abdul wahabi ya ce dan abdul wahabi ya ce shi ma in ya tashi mujaddadi dan abdul wahabi ya ce shi ma ya ce usaimin ya ce kai ma ka ce usaimin ya ce sun dinke ko ba su dinke ba daga karshe ka ce mu ahlus sunna shi ma ya fito ya ce sunan mu jama'atu ahlus sunna lidda'wati wal jihad in an kalli wandan ku iri daya fiskan ku iri daya rashin imanin ku iri daya yanda ya kira ayi jihadi mummunan jihadi kai ma haka kake kira ayi jihadi to ka ji da kyau abu ɗaya mu za mu koya maka ba za mu yi zagi ba amma za mu gwada maka jahilcinka tun da kai haka kuma ka ballo da kanka to za ka raina kanka za mu maka karatun da sai mun nika kalle ta yadda in ka kama sifika ka ce bismillah rahman rahim sai ka kalla ka ce na ja daidai kuwa in Allah yadda eh ai ka fito mu dama irin jarumi mu kan abu ɗaya muke tsoro kuma duk da ma kai ba ma tsoro muke yi ba hasbunallahu wa ni'mal wakil ta'addancin ka ne kawai ba masu yawa dan mun ji yadda kake tabbatin ta'addanci yanzu kun ga mutumin da ya baro duk wanda ya ce kaza wallahi sai ya mutu ya kama ganin mutuwa in zaka kashe mu kashe mu da hujja amma kawai fi sabilillahi rasuli duk wanda yace kaza to ya ce DPO ya mutu kaga yanzu muna kira ga mai girma gwamna ya ce in an hana shi fili gwamna zai mutu to gwamna ciwon kai in ka ji da dalili shi dan boka ne boka in ba boka ba kawai ka ce saboda an hana ni yanzu waɗancan inda waɗanda suka ji iyayen nan sun mutu da su DPO da su meye sun san me suke yi ai sai su kai kotu saboda mai gashi ya fito ya faɗa cewa jayayya da shi ne ya jawo suka mutu ashe kaga kai in baban ka ya mutu yanzu gashi an gaya maka dalili wanda ya kashe maka baba to mu ka ji muna nan da carbi kuma ba abin da ka isa kai mana kuma mun dinga gauraya maka lissafi illahi la ilaha illa ba abin da za ka yi sai mun gauraya maka lissafi kuma sai mun nuna wa duniya bakin jahili ne kai yanda baka iya jan bakin nan baya yayi wallazina amanu wala tujadilu baki duni jami'an sun mala tanzuruni sai dai alqur'anin dutsen tanshi amma alqur'anin manzo Allah kaf ba wannan ayoyi kaf ba wannan ayoyi daga ƙarshe bayan wannan abubuwa da kai maganan fili gwamnati muna da kira wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da wato mukan ta kanta gwamnatin wani sa'in in muna ɗan lallashi ma sai ake ganin kaman wani abu maganan fili da yake yi cewa wai makaranta an gina an ba shi ɗaru su man bauchi su ma suna da haƙƙi wannan ƙarya yake yi dalili gwamnati goodluck da ya gina makarantar ɗauka ya ce ya ba shi ɗayar usman bauchi ba ɗaukan makarantar ya yi ya kawo ya ce na kawo wa jihar bauchi ba in za a kawo abu jihar bauchi gidan shi yake kaiwa
local government kwaya ɗaya ake ginawa a bauchi sai aka gina biyu dama wannan tun tubalin an saka saboda shekara biyu to shi kenan kuma filin ma na shaidari usman bauchi ne shaidari shi ya ba da filin aka zo aka yi ginin amma kaga sai ya zo yana nuna cewa an gina wa shaidari usman bauchi kuma san- tambaya dan Allah su ne masu tsangaya ko mu ne to yanzu kai da kace kai ma kana karanta Qur'ani nuna mana tsangayen kana alqur'ani nuna mana almajiranka akwai abuza ya je ya rike na a gwaram ne a gwaram gwaram abuza ya dai a Eh, to shi Akwai wata kenan tsangayen ai guda biyu aka yi to maganar da take akwai shehu ne da zaka zo ka karasa bayani a nan wato ya mana abin filla-filla an gane ya- ya mana abin filla-filla ya gaya mana yadda makarantun suke amma mu abin da muke faɗa muna daɗa jaddadawa gwamnati ta ji billahi lazi la ilaha illa huwa ta ba wannan hankakan filin nan wannan shafan ta bashi mu ba mu ce ba mu isa mu sa gwamnati ko mana ta ba amma gwamnati ta tabbatar da abin da ya rage a wajen na gine-gine sai an ba mu in kuma ba haka ba in muka dinga shiga ƙauyuka da birane muna rushe gwamnatin nan Allah sai Allah ya rushe ta wallahi wallahi yawa in za a ara mai yayi sallan idi ba mu hana ba mu ba yan hasada bane zo kai sallah ba komai kai sallah amma ka kade gajeren wandon ka kai gaba shikenan da mu a bawa wannan gwanda a mai da gurin stadium da a bashi wallahi gwanda gurin ya goma stadium wallahi gwanda gurin ya koma stadium kuma in dai wannan shine damuwarka za mu ci gaba da faɗa wa gwamna za mu ci gaba da kira kuma bayan wannan ma ya ji bayan wannan na speaker da muke tunda abin ya kai haka za mu rubuta da ƙungiyoyinmu na matasa da ƙungiyoyinmu na addini da ƙungiyoyinmu na mata da ƙungiyoyinmu na dattijai duka sai mun rubuta mun kai gidan gwamnati filin nan mu ma a yanko a bamu muna da bukata za mu yi wani santa na koyar da sana'o'i a gurin za mu yi santa santa be- ba- bai fa amfa kuma billahi lazi har ɗalibansa su zo za mu ɗiba har ɗalibansa su zo za mu ɗiba mun ba shi bakan ta mutum goma mun ba shi bakan din mutum goma tun kafin mafi kun ga ai mun yi adalci mun yi adalci to dan haka ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da sallan idin sa a filin aro filin aro filin mu na jihar Bauchi kuma in Allah ya yarda sai an bamu amma gaji zagi mu dai bamu iya ba tunda kun ga a cikin duk abin da muka yi ba mu ce uwarsa ba ba mu ce ubansa ba ko mun faɗa Mun- mun kun ji mun faɗa ba uwarsa ba to oye, wani ya ce bai da uba kamar yadda na ji sai dai Ali Dazi yana faɗa yana faɗa sunan maman sa Dija fakara ne ko mene to ala ayyi halin ba mu ce uwarsa ba ba mu ce ubansa ba amma abin da muke faɗa shine ya ce in mun ci gaba da magana zai fito da wani abu to muna gaya maka in baka fito da shi ba Allah ya tsine maka albarka mu kuma za mu fito maka da abin da zaka sha mamaki kuma kai ka sani ba ma ma kallon ka wanda muke za mu muke ganin bayan sa ya yalwata mu dake shi a tafiyar salafiya wallahi ibnu taymiya ne wallahi ibnu taymiya ne dan duk wannan tarukucin malaman salafiyan billahi lazi kai kam a malaman salafiyan ma a ba malam tunkuza aljihun baya ibnu taymiya za mu nika sosai mu ci gaba da luguyuguyi tashi mu fito muku da abu a littafi mu ce a kare ku ce ga ibn taymiya ba annabi bane mu ce ai ho sai yanzu sai dai da haka wannan ibn taymiya zai daku amma malaman mu da zaka zaga kai kaza kai kaza wanda suka zagi annabi ma sun gushe haka kuma wanda suke zagin magadan annabawa su ma za su zo su gushe kuma mu insha Allah ba za mu yi maka wani fatan wai cewa za mu kashe ka ba mu mu ba mu muke kashewa ba karayu mu mutu din mu barka amma mun tabbatar sai ka biyo mu mun tabbatar sai ka biyo mu yawwa da haka wannan rashin tarbiyya da ka zuba yau a masallaci da wannan abin nan akwai goron sallah amma fa ku gane wannan yare da muka dan yi ruwan sanyi yanzu a nan ba komai bane saboda na kabari na shehin mu yana nan sannan kuma ga manya amma kar ka sake mu hada wani guri wallahi kar ka sake mu hada wani guri wallahi kar ka sake mu hada wani guri ina gaya maka wannan ma'anan ma zaka ji harcen da wallahi kai haka ka dora kai ka ce me yasa na fasa magana me yasa na fara magana dan mun tabbatar harcen mu ko ibnu taymiya in ya dawo yanzu ya mun sa shi kuka wallahi da wannan harkan dai ba za ka iya kai mu kasa ba idan za ka harbe mu da bindiga wannan kuma to ka zama dan uwan shekau Allah ya tsare mu daga kai da ya tsare mu daga sharrin da albarka annabi waye zai tsaya takara to ai shi a- daga cikin sifofin yan takara akwai kyan kamanni amma na hanka kan malam kana nan takurarren kan dutse Allah ya mana lubifi Allah ya datar da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi amma nasir Allah ya kara fadin kirji shi mu shi ado Musa Allah ya kara mai kusanci da annabi na'am a wanda ya tafi mu mun san ba zai dawo ba amma kuma ko bai me yana nan ma bai su kuma duk abin da ake fa shi dauka yake shi ma ya san shi wallahi shi bai san shi ba duk malaman mu billahi allazi ba ba wanda ya san shi yace zaka je sun ce maka ba su san shi ba ba su san shi ba mu ma bisa larura ne muka san ka yaro dan tuzan dan shi bisa larura ne muka san ka baka kai mu san ka ba baka kai mu san ka ba wallahi baka kai mu san ka ba amma tun da ka fito da kanka shikenan Allah yadda muna da gudumar da za ta buge mana kan jangwala gwaji za ka sha mamaki da ruwan hujjoji guduma ta hujja insha Allah eh Allah ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi shi amma Nasir Allah ya biya bukata Allah ya maimaita mana alhamdulillah saufa tara idan jalal gubaru a farasin ta hataka am himaru tafaddal shek Allah saka da alkhairi mun ji dan takaitacciyar kalace daga bakin sayyidi abul fathi as-sani at-tijani asad asad al-faida asad as-sunna wanda wanda wannan jawabi da yayi sunan shi taɓa kalashi dama ai mun rufe qur'ani ko mun yi addu'ar rufe qur'ani yau wari saka wannan sako ne na musamman nasiha ne kuma kuma kamar yadda yake faɗi mu kanmu akwai ido da ke kan mutane wanda dai zamo daga kana magana kamar an da ke ka da ruwan zafi to amma alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi bai bar komai ba yanzu kuma ga wa inna jundana lahumul galibun insha Allah yanzu za mu ji duk abin da za mu ji ku kashe kunne sosai saboda ga al'imam junaid wanda insha Allah shi ma zai ba mu kalace bayan nan kuma insha Allah akwai goron sallah na gayya mai karfi wanda za a mata shiri na musamman ba karamin shiri ba babban shiri domin ya zamto an sake gwangwaje kan irin wa'innan wato kwaɗi da suke ɗagowa insha Allah Allah ya saka alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله آه، دفركو إنا ميكا جنجنا da kuma girmamawa da sharrafuwa da samun kaina a wannan waje da kuma jinjina ga hadaran shi maulana khalifa khalifa sheikh nuruddin da kuma sauran ahalin malam gaba daya tun daga kan yayinmu da kannanmu da iyayenmu ma gabaki daya wato wannan guri guri ne wanda yake da wani alfarma mai yawa wanda misalta shi ma ba zai yiwu ba waje ne wanda rahama yake sauka sabila da muna dab da raudan mala malam ne a bayanmu Allah ya kara masa kusanci da manzon Allah Allah ya kara masa yarda من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله يقرا ومالن كسانشي da manzon Allah wannan shine samarat da malan ya kyankyashe wato wannan yana nuna maka Allah Ubangiji baya buce hasken waɗanda suka gabata waliyai baya bucewa Ah, da zaran sun shige wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum kaga Sheikh Muhammadu Nasir wanda a gaban Sheikh Muhammadu Nasir akwai ƴaƴan malam sama da talatin talatin Sheikh Muhammad Nasir ne yake kan wannan waje yake karantar da Alkur'ani wanda duk yanda ka je zaka ji sautin su sautin Sheikh Muhammadu Nasir yanda yake yada ilimin addinin musulunci ilimin alkur'ani da sunnan manzan Allah da ba da kariya a ɗan uwa sai dai abul fashi a sani a tijani ni duk zafin da na zo da shi in na ganshi sai na ji na yi sanyi saboda na zo zan ce abubuwa amma gaba ɗaya da ya yi magana sai na ga to me zan ce me zan ce a gaban abin da ya ce to Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi alal hakika akwai abubuwan da ya kamata mu hankalinmu ya zo a kai dangane da karatuttukan da Sheikh Muhammadu Nasir yayi musamman yanda matasa muke da yawa a wannan lokacin to yana da kyau mu mayar da hankalinmu kalubale ne a gare mu ga kowane ɗaya daga cikinmu alhaki ne a kansa ya yi tsayuwan daka domin ya ga ya ba madarikan tijjaniya kariya sabila da irin farmakin da ake kawowa ta ko ta ina ta ko ta ina kowane matashi ya yi iya ƙoƙarinsa ya dai yi karatu saboda Allah shi ne babban abin da ake nema amma ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga wani irin gudumawa zai bayar ina yawan faɗan wani magana wato muɗin nan da yayinmu su shek nuruddin da shek fa'izu da sauransu da shek musa alhadi da sauran yayinmu dai waɗanda duka waɗannan alkhairai da muka gani ba ba wai mu muka yi ba yadda muka ga mun gyaru har muna iya wa'azantar da mutane ba tasirinmu ba ne aikin magabatanmu ne su suka shuka mu sai muka fito ka gane ko habbatun an batar sanabila wal asfu da dai hiyar tashrifu du'afa'u su suka shuka mu mu kuma sai muka fito to yana da kyau mu ma kuma ya zamanto mun shuka sabila da jil da za su zo nan gaba waɗanda za su zo nan gaba za su tambaye mu alhaki ne a wuyanmu mu ma mu shuka wani abin da za su zo su faɗa malam ba wai da iya kawai san shehu tijjani san shehu ibrahim da sauransu aiki aka yi laila nahar wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun aiki aka yi ba dare ba rana domin su ga mun samu kanmu mu din nan irin wahalan da suka sha domin su ga mu mun samu kanmu Allah kadai ya sani sun sha wahalan ba dan su su dasasa ba domin mu mu dasasa fa nahnu najni duna kaddin wala kadi to mu ma alhaki ne akan mu yi iya kokarin mu kuma ko wannan raddi da kullun ake maganar ta raddi raddi raddi wallahi wallahi wallahi wannan raddin ba shi ne fas abin da yake gaban mu ba lalura ne yasa muke yin sa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir kana zaune ne kaga wani yazo da gireda zai rushe gidan babanka ko kuma kana zaune kaga wani kawai ya daga hannu ya kwantsama wa mahaifin kamari sai ka zauna wai kai mai tawakkali Allah ya isa mana Allah ya isa mana Allah ya isa ma kanka dai kai da zaka tashi ka masa mari biyar wanda ya mari babanka ai ka masa mari biyar bayan ka masa mari biyar kai kuka ka ce Allah ya isa maka sabiya da kowane rami mari ka mishi ba karama ba ko saboda haka darura ce ta jawo irin waɗannan abubuwa da yawa ma akwai yan uwanmu wanda suna ganin shagalta da raddin nan a takaita a karantar da mutane ya kamata su fahimci meye bawa'is da ya jawo muke wannan aikin kuma wani irin difa'i muka yi yau din nan wannan wannan wannan wanda ake maganar sa dazo dan tasha dan tashan asharalli amma maka kari akan dan tasha din yau din nan ya karashi zage-zagensa akan saidi Muhammad Nasir da saidi Abdul Fatih zagi ta uwa ta uba shi yana da yan tasha yana da waɗanda ba su da mutunci yana ta kasan dama su sukan ce suna da wawaye har wani tireni ma suke ma wawaye na musamman eh suna da wawayen da korai aka ce su dauko da su dauko Allah ya sawake to abin alfahari ne a ce da za a kafa sifika a zagi shek tahiru a zagi shek adamu musa ta fawa balewa a zagi shek aminu amirul auliya'i a zagi shek ali tsafe yau kuma zagin ya dawo kanmu mu abin alfahari ne a- a- a- ni idan naga ana zagi na wallahi wani irin farin ciki da annashi wanda nake ji ban sanin Allah ya karba aiki na dangane da abin da ya shafi da'awa sai naga in izala suna zagi na suna zagi na dan ce alhamdulillah kuma shi wannan shedanin da ya gama zage-zagen to a faɗa masa cewa dama dama ai bararranka ne bararren bararren bawa na ne tun 2018 na kwamushe shi ko ba haka ba to a faɗa masa alam nuhlikil awwalina summa nutbi'uhumul kadhalika naf'alu wailun yawma idhin to ibnu taymiya ma bai kai labari ba ina kake eh idan kake ibnu taymiya ba bai kai labari ba a gurin shek abul fati shek abul fati ya ita surfanan sa da bulala sai mun ce dan Allah kai hakuri ka tausaya mai ya ce na sada bayan gida saboda haka wallahi abin tausayi ne shi din kansa da kuke ganin sa ku khayyala a kwakwalon ku ku kalle shi wallahi abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne zuciya ce an bautar da ita dan duniya an bautar da ita domin son shahara an bautar da ita domin wato son ɗaukaka ta kokaka kuma abin duk ya ƙi yiwa la haza wala zaka wala zalika ko ɗaya bai samu ba to dole da ya zamo kalkal bil aqur kaman karan hauka duk wanda ya samu ya ciza ba kwanaki ya gama zagin profesoci ba har da malamin sanin rijiyar ne sun malamansa wanda suka karantar da shi wanda suka saka shi a aji suka karantar da shi dr sani rijiyar lemo da wanda ya karantar da shi profesa mansur sakwata da profesa salisu shehu ya saka su a gaba ya ta zagin su malaman safa kuma karshe zai mutu da irin hasadan kasan su kwanta wai shi hasadansa kasan idan mutum mahasadi ne hasada mummunan ciwo ne sabiya da da'un da wiyun ma a barna sakimuhu illa misa'ad bid dabibil munjidi cuta ne mai wuyan magani makahon cuta ne idan cutan hasadan mutum ya tashi yakan zama kaman bana baɗan raƙumi bai san yadda zai je ba bai san damansa daga hagunansa ba to shi idan hasadansa ta tashi makansa ma yakan yi hasada mungun gaske ne na inna na ha ba ya kaunan ya gani ima a gurin wani ba ku ba ku san tsakaninsa da fantami ba ne irin abin da ya yi ta yi ma fantami tun aboci na makirci fantami ya je abuja aka kama shi aka naɗe shi abuja fantami ne ya karɓo shi a abuja wallahi bai samu.
ya dawo kuma ya ci gaba da zagin fantami kwanan nan ma sai kwanan nan sai da ya zage shi yace ya kai shi to gobba.
kuma ku matasan salafiya kamata yayi ku gane wanda za ku bin ma ku gane amma ni ina ba salafi wallahi ba zan bi wannan dan banzan ba ina ba salafi wallahi ba zan bi wannan ba kamanninsa idan ka gani akwai ranan da na buɗe waya na ina kallon irin wannan shirman da yake yin. kawai ɗana sharif ya leko he ya sa ihu ta zaci wani dodo ne auzu billahi min shaitanir rajim wai su ne kuma masu kara rajin sunna to wata sunnan daya ayyu nau'in min sunnati hazihi a ce kai ne wallahi wallahi wallahi idan aka ce irin wannan su da su kara sunnan manzan Allah wallahi an zagi manzan Allah wannan ka kalle shi a idonka ka ga dan ta'adda ka ga mungu mungu mungu ainihin mungu malam butulu butulu malam in ka gaishi kaga butulu wanda bai san wanda ya kyautata mishi ba amma yau shine yazo yana zagin bayan Allah yana maganin yana da yan tasha to abinda malam abul fathi ya faɗa idan baka ciro makaman da zaka ciro a kanmu ba in baka ciro makaman da zaka ciro a kanmu ba to Allah ubangiji yayi kulikulun kubura da kai kuma Allah ya tsine mu wanda bai tunkare mu ba Allah ya tsine masa ai ba izalan bauchi ba ma izalan Najeriya ma ta san suwaye mu ba muna magana ne da kai wanda kake tsukeke a wani lungu wanda in muka yi magana akan kama ɗaukaka kaza mu yi ba muna magana ne akan gimagiman da jajila waɗanda muke shafa kansu suke kwantawa sar'a ka annahum a ajabi nakhlin khawiya saboda haka ba mu da wani matsala da mun gode ma Allah ko waɗannan abubuwa da muke yi yanayi ne ta sa muke yi da ke mun karanta makama kun san a makama an karantar da mu kowane zamani ya zo maka to ka bi zamanin yanda ya zo maka wa duru ma'a zamani haitu dara mu ba irin wanda za mu zauna a zaure bane kuna cin mutuncin waliyan Allah cuta yana kama mu muna a a kwamushe ku da mai kama ku da mu karya kashin bayan ku mu zubar da abin banza ni ma da aka ce bani da zafi ba ku ga ina yin zafin ba ai idza balagal fidama lana sabiyun takhiru lahu aljababiru sajidina saboda haka Allah ya kara mana san manzan shek datur Allah ya saka da alkhairi maulana shaka da musa ta fawa balewa Allah ya kara maka kusanci da manzan Allah Allah ubangiji ya bamu albarkacin ku Allah ya dawwamar da ambatan ku zuri'an ku Allah yayi ta yada su kuma kai shaidani da kake cewa wai ka saka malam kuka da kake ce ka saka malam kuka a fada to alhamdulillah duniya za ta mana alƙalanci sabila da duniya za ta bayyana maka huwiyyarka yau kuma muna son a zo ma zawiyan malam domin a duba wane ne malam sannan kai ma kuma a je zawiyanka wallahi wallahi idan kuka je wajen da yake wannan shegantakan nasa almajiransa na wata uku ba za ku same su a gurin ba kullum yanda ka san karuwa canja almajirai yake yi daga wannan sai wannan sabila da ko almajirinsa ne kai yaga kana zuwa da mota mai kyau to sai kun yi faɗa.
Ban gaskata kaɗa zuwa hudu ban kun kalla. Ya faɗa ya ce akwai wanda ake tunanin zai gaje shi.
Bara gurbi.
Zai gaje shi amma ya gudu tun da ya bar kafansa har yanzu bai dawo.
Ya ce wai a koyayen da suka haifa ma akwai bara gurbi. akwai koyayen da suke kyankyashewa akwai gwargurbi wanda ya riɓe ya yi wari eh akwai baragurbi wanda ya riɓe ya yi wari kuma maganan maganan da sha'abul fatih ya ɗauko na maganan wannan waje a maganan wai an ba mu shehi makaranta to na farko shehi ba sa'an ka bane ba sa'an uban ka bane ba sa'an uban uban ka bane duk familin ku tun daga annabi adamu har zuwa yau ba a taba aihuwan kamar shek dahiru ba duk familin ku ba a taba aihuwan kamar shek dahiru ba saboda haka in da ka yi hasada ma ka san wanda zaka na hasada hasadan kamar shek ni abin da ke bani mamaki da mahasadi in zai hasada yayi masa an samana amma sai ka ga da ke cutan hasada tana da har promoting mutum yake samu a kai kullum sai kaga mutum yana hasada da wanda ba sa'an uban ubansa ba ne ma sai ya ba sa'an ka bane ba sa'an gumu bane ka je ka tambayi tsakaninsa da gumu ma wanda ya kawo izala kana maganar shehi gumu ma ba sa idan shehi ya zo guri gumi hango inuwan shehi wallahi guduwa yake in kana son arrahmanu fas'al bihi kabira idan kana son ka san waye shak dahiru to ka je ka taso guma a kabari yau zai faɗa maka waye shak dahiru kuma intafet da kai ta tsine mata intafet kaza kaza kaza wanda ya fara kawo intafet Najeriya gumi ne in bai san wannan ilimin ba yau mun kare shi gumi ne ya fara kawo intafet Najeriya daga London ya karɓo ta ka zo da mu nuna maka lasisin da ya shigo da ita ta intafet din kana magana baka san yadda ka fito ba maganan makaranta da kake yi na cewa an ba mu shehi wani makaranta don haka kai ma sai a baka fili to makaranta shehi na farko ba roƙa yayi ba na biyu ba zuwa yayi kawai ya samu shateten filin gwamnati ko makarantan gwamnati ya rike ya ce ta zama tasa ba na maji sambo shi ya zo buɗe makarantar shek dahiru usman bauchi na nan rafin albasa da ya zo kafin ya tashi a gurin ba a roƙe shi bai ce ya yi alƙawarin zai gina ma Sheikh Tahir Usman Bauchi makaranta. A ka'idan makarantun allo da aka giggina kowane lakal gamin ƙwaya ɗaya ne. A Bauchi an yi mana Bauchi nata shine wanda yake buzaye. Shine wanda yake buzaye. Nan kuma sai aka filin ma na shehi ne sai aka gona ne gurin na shehi shehi ya bada gurin aka gina masa wannan gurin a gurin ka ji ka ƙara ji ka ji ka in da ka ji ka iyan majinka shehi ya bada gurin aka gina masa makaranta a wannan gurin gwamnan da ya shuɗe da ya zo sai ya yi taɗawul ya ce zai abin nan aka ce to rike babu damuwa gwamnan da ya shuɗe ma da ya ta jayayya akan gurin kun taɓa jin an yi gyaran murya akan gurin wannan irin wannan gurin kwaya ɗari nawa shek dahiru yake da shi ba almajirai bane a ciki kai da yanzu kake maganan fili ko makaranta ko masallaci ka kirga adadin a misaufa da aka hana almajiran shehu ibrahim yin wazifa a babban masallacin juma'a a zamanin wancan sarkin shehi da kudin ajihunsa ya gina masallaci a misau ko kun san haka a shehi ba ba ba wato ba dan alaba kun samu bane ya dade da sanuwa a duniyar musulunci a ina aka san ka kai kana nan a lungu a loko wanda mu din nan in muka yi magana da kai wallahi fito da kai muka yi mun taimake shi wallahi alkalbul aqur malan karan hauka yana neman wanda zai ci zai cutar da shi Allah ubangiji ya sauke to sakon mu zuwa gare ka shine sakon mu zuwa gare ka sakon karshe wanda zan fada Sheikh Man Nasiru ya ce bayan sallah za mu yi goran sallah to ni kuma ban ganin ma a goran sallah mu tsaya mu kula wannan ban gani wallahi wallahi bayi da hankali wallahi kun ji na faɗa muku bayi da hankali musabun fi aqli wallahi bayi da hankali biye maza ma illa ta kanmu zan yi ka gane sai dai kawai a cire abubuwan da za a tattauna da za a fa'idantar da ɗaliban ilimi yana da ana da'awa da'awa yana shiga cikin zukata da'awan tafiya take yi kaman tafiyar ruwa haka take tafiya kaman iska haka take tafiya kuma shi ya san mu ba sa'o'insa bane ya san arafa haza haƙƙal ma'arifa kuma ya san mu kaman yanda ya san dan cikin sa ya san su waye hawa tai kala ta hawa an fuso zulman wa udwanan Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya shehunan mu da suka daura mu akan wannan turba Allah ya saka musu da alkhairi Sheikh Tahir Usman Bauchi Sheikh Aminu Amirul Auliya Maulana Sheikh Adamu Musa Tafawa Balewa Maulana Sheikh Ali Safi Maulana Sheikh Na Ta'ala Maulana Sheikh Muhammadul Bara'u Maulana Sheikh Aminu Malam Goje maulolin mu shugabannin mu Maulana Sheikh Ali Gidan Bare Bare kowa daga cikin waɗannan da suka saka mu cikin wannan gwadabe Allah ya saka muku da alheri kuma kuna kabari kuna jin daɗi wallahi kun kyankishe yaya ba wanda ya isa ya tsaya ya nuna muku yatsa sai mun kama yatsa mun karya mun karya kabas kuma mun faɗa ma gwamnan gwamnan ya je ai shi ya san maganan ta je inda mun ta hahani ka gane ko ta je gurin da ya kamata ta je maganan ta isa gurin gwamna na mun san haka kwarai maganan ta isa gurin gwamna kuma gwamna muna nanata masa muna faɗa masa duk action ɗin da zai ɗauka ya ɗauka domin jihansa ta zauna lafiya wallahi ba mu yadda da wannan fili a bashi ba ba mu yarda ba zai jawo zubar da jinin mutane a wannan wajen mun sani sarai a yanzu haka suna da shirin shiga da makamai wannan gurin da sallah mun sani muna da ss da muke tura su suke bibiya mana al'amarinka magana kuma da kace kana da rahotannin da za a haɗu a kotu ko har petition ɗin da ka rubuta akan mu mun sani kai baka sani ba kaman inuwanka muke binka kawai ka jira ne kawai mu ma shirin da muke maka wallahi ba za ka gane ba amma shiri muke maka na ilimi shiri muke maka na istibsari shiri muke maka na awayance awayewan duniya baka kai mu wayewa ba dan yanda muka shiga baka shiga ba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi
na as
magana minti ba yana zo na zauna eh tafaddal tafaddal afwan afwan ba sai na zauna nan ba miji da ya dala amin abuwa shehu junaidu ba zan mayar da maganan ka baya bane a shehu junaidu yayi wata magana batun goran sallah da muka ce za mu yi yace yana ganin insha Allah mun zo kar mu kula shi mu yi kawai abinda babu shakka wannan magana haka take insha Allah tabaraka ta'ala ba kula shi za mu yi ba amma amma haka kaman yanda ya faɗa kuma da zan karfafe shi shine zamani ya shige lokacin da za a zo iyayenmu sun yi kuka mu ba za mu yi kuka ba sai dai mu saka kuka muna dariya za mu nika kan lugui-lugui sai ka fi ga ruwa nutsuwa Allah ba za mu ji tausayin ibnu taimiya ba ballantana wani bature albani ballantana wani dan bawahabiya abdulwahabi da duk ba wanda za mu ji tausayi a cikin malamanku lokacin da za a zagi malamanmu abin da yasa na tuno wannan maganan muna yara akwai shehu kaji Allah ya ji kansa malami ne kuma abokin shehu Muhammadu Aminu ne suna tare suna zaune a bakin kura sai izalan bakin kura sai suka buɗe lasfika aka kira sunan shehu Tijjani aka sirfe shi aka kira sunan shehu Ibrahim aka musu zagi ta duniya billahi lazi a gaban mu muna yara muna haka suna kuka suna kuka suna ta kuka na ni kada yanzu na tuna mun kawai sai na yi dariya yanzu sai ga mu muna shigiya jikin masallacin ana mana haka ya mala dole saboda me kai ka riga ka sani ka taba mu to malaman ka ba ruwan ko ruwan gishiri ba za su sha ba na rantsi da Allah sai mun nike su tas ba ruwan mu in za ka je ka ci gaba da zagin malaman ka da ka saba kamar irin su Dr. Sani Rijiyar Lemu malamin sa ne amma kun ga irin zagin da ya mai profesa mansur sakkwata malamin sa ne kun ga irin zagin da ya mai duk malaman sa ne waɗannan ya kafurta su ya zage su to wannan kana ga su kai wannan rashin tarbiyya ya gwada malaman ka ba su kubuta daga harcen ka ba amma mu wallahi ka ji da kyau kai dai kan baka da ma- baka da madoka kamar yadda Shaman Nasir ya faɗa ya ce mutumin da inda magana da hannu ake yi ka isa ka yi magana ne ya ce inda da hannu ake yin magana ka isa ka yi magana ne to ba duka ba zagi amma billahi allazi la ilaha illa huwa wahabiya su ji kaf wallahi tallahi shehunan ku ba za su taba shan ruwa ba matakar ba ku bai namu sun yi an shige wannan zamanin tuntuni babu kuka mun mun ji zagin ka kawai tausayin ka zamu ji mu kama dariya mu zo mu jijjima ibnu taymiya ciwo wallahi ba ruwan mu- da ruwan hujjoji ba da wani abin nan ba wallahi wannan shine magana ta gaskiya Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri Eh, to yan Allah saka da khairi Ah, Sheikh Junaid ya yi jawabi wanda zan iya cewa hitamuhu misk babu wani abin da ya rage a faɗi kuma kamar yadda kowa ya sani kullum muna ƙara faɗi dole ah, bauchi dama ba gari ne na 'yan tasha ba kuma bauchi gari ne dama na karatu wanda da ka ji shehunai da ake ta faɗinsu wasu ma da yawa wasu 'yan uwa ba su taɓa jin sunansu ba to haka an takaita ne wanda yau shek burhanuddin shi ma suna rufe tafsiri insha Allah wanda ko- oh, ka- ka ka halarta ko yawwa shek jini ya wakilce mu insha Allah dama tun da ka je na bude sai na ga ka riga shi ya riga ka na fahimta ah lallai muna mun samu dan matsalan sufi kuma sun kone to amma alhamdulillah Allah ya saka ma manyan manyan malaman mun nan da alkhairi da suka zo suka ba mu wannan gudumawa kuma wannan jihadi da mujahada da ake yi Allah ya kara ba da kariya shi yayi da awar cewa shi boka ne yayi da awar cewa shi boka ne mai kisa kuma don abokannin ma da yawa abokanni ƙarya suka fi to shi ya iya ƙaryan amma kuma ya ce shi kisa yake ba kuma kisan nan ƙarya ne kun san kisan ƙarya ne don wanda ya kama shi ya ce an wanda ya ja da shi ya mutu to dsp da ya fara kama shi csp ne ko wanda ya fara kama shi har yau yana nan da rai kuma ya kama shi aka je aka ture shi a cikin wajen ajiya magarkama ya kamata shi ya kamata ya fara mutuwa ashe ka san boka shi dama iya ƙarya in yi magana ɗari to to- to tasa'in da tara ƙarya ne to amma da ke an yi bayani dama karan hauka ne to kowa ma zai ciza Allah ya kare martaban shehunan mu baki daya Ah, shi maulana shek ɗaru muna ta addu'an Allah da shi lafiya zage-zagen da wannan yayi da Allah ko da wasu sun ji kasu kai gaba saboda dama shi dama ya kamata ya haka in bai haka ba dama ai bai shiga ba saka zage-zagen da yayi kar a kai gaba duk da cewa iya wannan lugudan na san ya ishe shi kuma maganan fili ya san mun faɗe ta kuma alhamdulillah mun tura sakon mu zuwa ga shi mai girma gwamna muna kyautar ta zai mai girma gwamna na son a zauna lafiya a Bauchi ba zai yi amfani da kansa ya daba wa kansa wuka ba yana jin mutum yana cewa ebi makamai a je filayen kuma ya dai dauko filin ya ce ya bashi dan ana zuwa ana zub da jini kaga ba zai yi ba saka muna kara kira da babban murya duk wani wanda ka san dan ta'adda ne irin wannan to ya Allah gwamnati ta sake kula da irin sha'anansu Allah ya tsare mu za a yi mana addu'a insha Allah sai mu tashi sai da mu dai mana addu'a
fasi fari sha ɗaya salata annabi goma ulwa kafa uku allah saka wa iyayenmu shehunanmu gaba ɗaya da alkhairi kuma duk wanda suka yi jawabi a wannan waje tun daga farko har zuwa ƙarshe kowa allah ya saka masa da alkhairi Ah, fatiha ɗaya ulwa kafa uku سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل هذينه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج فرج فرج فرج أن همنا وغمنا فرجا آجل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم أمانا من الأحوال يا خير عالم بكل سؤال يا طبيبي وحاكمي أجرنا من النيران يا خير راهم وصل على المختار من آل هاشم شفيع الورى يوما إذا أمرهم شطه الفاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله
Thank you.